salamu ala rasulullah masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkamu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyinku wannan kuma shine shirinmu kashi na saba'in da uku a yau ashirin da ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya sunana injiniya abdullahi adam musa kuma wannan shiri yana zuwa kai tsaye daga al'ansar studio da ke kano kamar kullum muna tare da babban malaminmu associate professor abdullah usman umar gadon kaya muna yi wa malam barka da zuwa ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin shirin mai tambaya ta farko bayan sallama take cewa tana da wata ƙanwa da ta yi aure ba ta daɗe ba ta fito. To, sai wani ɗan uwansu yake zuwa yana neman ta kamar da aure, to sai yake ɗaukanta suna fita a mota, sai wajen goman dare suke dawowa. Aka yi magana wai sai, ta yi magana sai aka ce mata ai zamani ne haka. Kuma mamarta ce take faɗa haka, mamarsu ce take faɗin haka. Shi ne ta ce don Allah malin ya yi wa a yi nasiha a kai, sau da za ta gani insha Allah za a gyara.
Bismillah rahman rahim Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala abad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Um, barkanmu da sake kasancewa a wannan fili namu na amsoshin tambayoyi kashi na saba'in da da uku. a wannan rana mai albarka a lokaci mai albarka muna ba yan uwa uzuri da haƙuri yau ba mu fara karatu da wuri ba saboda tangarɗa da muka samu na na'urar da muke amfani da ita inji da muke amfani da shi so muna neman afuwar mutane insha Allah Allah ya ba mu dacewa wannan larura ta ko matsala ta mutum yana neman mace da aure ya rinka ɗaukanta yana fita da ita al'ada ce mummunan al'ada wanda a hausanmu fulani suka ɗauka suke yin amfani da shi kuma suna ganin kamar ba wani abu bane amma ya saba shari'a haramun ne duk wanda yake neman mace da aure ya dauke ta a mota ko a babur ya tafi da ita wani wuri daga shi da ita wannan halwa ce zai je keɓanta ne da ita alhali shari'ar musulunci ta hana mu manzo Allah yana cewa la yakhluwanna ahadun bi imra'atin illa wa ma'aha bi mahram kada ɗayan ku yake banta da wata mace face tana da muharrami mutumin da ya dauki mace a babur ya tafi da ita jikinta zai taba jikinsa wanda ya dauke ta a mota ya tafi da ita wani wuri a motar nan sun shiga halwa zai iya yin duk abin da zai iya ta na barna sannan ba a san kuma ina zai kai ta ba da haka duk gidan da suke da tarbiyya suke da mutunci suke jin kunyar Allah kuma suke jin tsoron gamuwa da Allah ya mai kiyamaci bai kamata su rinka bari yasu da ake ne mutum kawai saurayi yana ɗaukanta yana fita da ita ba ko da ku ya raka ta shago ne sayayya ko ya kai ta makaranta ko na kwata-kwata kar a bar wani matashi ko na saurayi ko na bazawari yana neman mace da aure ya ɗauke ta ya tafi da ita wannan haram ne sai dai inda ɗan uwanta ko yayanta ko ƙaninta ko wani muharrami don haka abin da ‘yar uwarku take yi da ita da wanda yake neman ta a gaya wa mahaifiyarku da mahaifinku cewa haramun ake yi kuma za a yi abin kunya idan ba an yi da gaske ba zai lalata muku tarbiyyar ‘yarku ya kai ku ya baro kuma abin da yake tabbata a yau shine duk wanda ya take banta da ya mace kafin ya aure ta galiban ba su fiye aurenta ba wullar da ita suke su shefar da ita sun lalata mata yarinta sun lalata mata tarihi sun cuce ta sun cuci tarbiyar ku da haka ki ci gaba da yaƙi akan sai an daina wannan abu a kira mutumin nan a ce mai kare sake zuwa yarinyar ita ma a kira ta a ja mata kunne ki musu gayya ki musu jamhuru ki musu horo kar ki bari a cigaba da wannan mu sai yadda karfin ki ya kare Allah shiryar da su Allah ya ganar da su iyayen kuma marasa kishi su ma Allah ya sa musu kishi su kula da 'ya'yansu Allah gane da mu na'am Allah ya saka da alƙalan naji suna cewa bai zamani la- ya lalace ya halatta a dinga faɗa hakan to manzo Allah yake cewa Allah ya hana zagin zamani la tasubbu dahra Allah ya faɗa hadisul qudsi wa ana dahr uqallibu al-layla wan nahar a daina zagin zamani Allah ya ce ni ne zamani ni nake juya dare da rana sai dai a ce mutanen zamani sun lalace kuma dan mutanen zamani sun lalace dalili ne mutum ya bar ɗansa ya lalace gaskiya sai mutum ya rika barin ɗansa yana barna sai ce ai zamani ne ya kawo za ka je ka ba da jawabi ai ranar da ya yi wallazi na amalu ku an fusakun wa ahlikum narin wa kudu nasu wal hijara za ta yi aiki babu wani uzuri ga mutum ya bar 'ya'yansa su lalace iyalinsa su lalace kuma idan an yi magana cewa ai zamani ne ya lalace a'a ba daidai bane wannan Allah shiryar da mu na'am Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa takan yi sallar farilla karatun Qur'ani sadaka tsakaninta da Allah dan neman lada da yadda da yadda Allah ba wani ne ba wai dan ayaba mata ba tana iya bakin kokarinta wajen boye abin so sai kuma idan aka sani aka yabe ta sai ta dinga jin daɗi haka in ta tuna abin ma sai ta dinga jin daɗi shine take tambaya hakan yana nufin tayiri yake nan
a ba ta yi riya ba kawai dai abinda malamai suke faɗa da aiki idan mutum zai yi shi ya kokari ya ɓoye aikin alheri irin wannan ya kokari ya ɓoye kuma kin ɓoye ya kokari ya dan Allah a zahiri a kuma kin yi kokari kin yi dan Allah a to ai za a ce malam idan mutum ya alheri idan wani ya sani zai bakin ciki ne
gaskiya sai dai ya ji tsoron kawai sanin wannan kar ya lalata masa aiki in dai kin yi dan Allah a zuciyarki kuma ba kin yi dan wani ya sani ba sai wani ya ji labari kuma ki ji daɗi a ranki wannan bai zai zama ya lalata miki aiki ba sai dai jin daɗin kar ya sa ki ƙara ko kuma ki ƙara karsashi da himma saboda an yaba miki ko an yaba maka na'am
Allah ya saka da alkhairi wanda take cewa tunda ta taso a gidansu take yin sallah to sai da ta yi aure sai mijinta yake tambaya ta ya take sallan nan sai ta- ta- take ba shi labari kamar sallar la'asar raka'a hudu raka'a farko tana karanta fatiha da wata surar amma in biyun gaba kawai wata sura take karantawa ba ta karanta fatiha so bata sani ba shine ya ce ya ce mata gaskiya sai ta rama wannan sallolin duka na shekarun nan to wasu kuma sun ce ba sai ta rama ba shine ta ce malam dan Allah ya ba ta fatawa to asali dai abin da ya zo a cikin hadisi sahihi a la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an hadisin imam bukhari ya rubuto shi a cikin juz'ul qira'a khalf al imam babu sallah da wanda ya sallah bai karanta fatiha ba a kowace raka'a duk sallar duniya kowace raka'a sai an yi fatiha to um, wannan kuskure ne kuma idan mutum ya yi wannan yana sane sallarsa ba ta yi ba amma tun da kin ɗauki shekaru kin yi haka kuma kin karanta a wasu surorin ba fatiyan ba akan jahilci a shi kenan sallar ki ta yi amma a kiyaye gaba dalili shine a, akwai sahabi a, da ya zo shi ma ya yi ta yin sallolinsa a iya abin da ya iya kenan bai iya kammala fatiyar ba wani bangare ne ma na ƙur'ani ya yi ta yi kamar da riwaya ta zo ma wani ma an ba shi dama ya je ya yi ta tasbihi ma a matsayin karatun so ki je ki ta isa ki fari ki tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda akwai mashakka a cikin yi shekaru sai kin rama wannan sallolin kuma bakin yi ne da gangan ba akan kuskure ne na
Allah ya saka da alkhairi wanda take cewa wai mutum ne aka masa hanyar aiki zuwa Saudiya to amma shi zai yi passport da kanshi sauran abubuwan kuma duka dai in an je can za a biya to sai kanwar shi ko yayar shi ta ce za ta ranta kuɗi ba shi da kuɗi a masa passport da sharaɗin idan ya fara aiki watan farko za a biya ta wannan kuɗin passport ɗin nata to ta biya aka yi passport sai kuma tafiya ba ta yi ba so shine ake tambaya ya matsayin wannan bashin za a biya shi mana duk wanda ya shirya kuɗin sa ya baka a matsayin rance za ka biya shi ko a Saudiya ko a Najeriya ko a ina ai bashi bashi ne za a biya shi a nemi kuɗin sa a bashi ko a nemi kuɗin ta a bata sai ku yarjejeniya ga tafiya bata zo ba an yafe mini eh to eh an yafe ba a yafe ba sai an biya tunda ba shi ne na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa shi dan Nijar ne yana zaune a ƙasar Faransa shi injiniya ne to a wajen aiki aka aka ba shi fayil haka na gyara za a yi wani aiki to amma coci za a gina to shi ne kuma zai yi aiki akan haka shi ne yake tambaya yana da dama yayi wannan aikin a matsayinsa na musulmi yana cewa kai ya jefa kanshi a cikin halaka bai sani ba um, a duk inda musulmi yake bai kamata ya ba da gudunmawa da iliminsa ko da kuɗinsa ko da basirarsa ko da ƙwarewarsa ko da ƙarfinsa a gina coci ba bai kamata ba kuma bai halatta ba gina coci Ah, wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan haka Allah ya ce ku taimaki junanku ku haɗa ƙarfi wajen ainihin wato yi wa Allah da'a amma kada ku yi wajen ah, taimakon juna wajen saba wa ubangiji tabaraka wa ta'ala dan haka gina church saban Allah ne kuma zagin Allah yake a church me zagin Allah ana cewa Isa dan Allah ne da za ka zo ka je ka gina gurin da za a zagi Allah a zagi musulunci a zagi manzan Allah a kirista ba su yadda da annabi ba suna ganin ƙarya ne kuma ba sa girmama shi to ya za ka je ka gina musu wuri da za su zo su yi ta aikata wannan addinin nasu bai halatta ba bai halatta ba to amma idan a wurin aiki kake ba yanda za ka yi kana ƙarƙashin wani ne to wannan kuma ba yanda za ka yi tunda kana ƙarƙashin wani ne sai ka je ka yi amma ba wai dan kana so ba wani malamai suke cewa irin wannan idan da yadda zaka iya kaucewa in dai da yadda zaka iya kaucewa akwai yadda zaka iya kaucewa to sai ka kauce kada ka yi din a ka sa wani ya je yayi ko ka tura yaran ka su je su yi a ka dai bar aikin kar ka yi shi fa alheri in kuma ba yanda zaka yi tunda kana aiki ne a wurin to ba laifi sai ka sai ka je kai ka istighfari ka tuba na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa shi soja ne to an kai sa aiki operation ana biyan su wani allowance operation allowance to bayan sun gama aikin su wajen ɗari biyu ne aka kai to su uku daga ciki sai ya zama ana ƙara an ci gaba da turo musu wannan allowance ɗin suka yi korafi suka je suka yi complain a wajen oganninsu aka ce an duba fa su ba babu wannan record din ba a ga ana tura musu kuɗin ba su kuma sun san suna suna receiving wannan kuɗin suna kuɗin suna shigo musu to shine suke tambaya ya ya matsayin wannan kuɗin a wajen su to kudi dai sun sirga sun tabbatar akan kuskure ake turo musu kuskure baya mai da haram halal kuskure baya mai da haram halal duk wanda aka tura masa kuɗi akan kuskure ba kuɗinsa ba ne ba hakkinsa ba ne bai cancanta ya ci wannan kuɗi ba to ko in ya ci wannan kuɗi sai ya biya da haka abin da za ku yi duk kuɗin da aka tura muku ku buɗe wani akawun ku rinka tura shi ranar da Allah ya sa kuka samu dama sai ku mai da wannan kuɗi idan har aka je wani lokaci mai tsawo ba ku samu damar mai da su ba ko ba hanyar da za a mai da su sai ku yi wani aikin alheri na addini da kudin a gina masallaci ko makaranta ko a taimaki marayu ko a yi hanya ko a yi rijiyoyi ko a yi wani abu na alheri na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan wannan yake take cewa waya matsayin bakin uwa yake a wajen Allah na'am
so shin bakin uwa zai kama mutum ko da ku a ce ba shi da hakkin wannan mahaifiyar tasa?
su iyaye a dole ne mutum ya ya kiyaye bakinsu bakinsu a kansu gaskiya Mm, a bakinsu a kansa a tabbataccen abu ne cewa duk wanda ya yi wa mahaifinsa wani abu sai mahaifin ya masa baki ko mahaifiyarsa ta masa baki aiko lallai bakin zai iya kama shi zai ma kama shi kamar yadda Imam Bukhari ya faɗa a cikin hadisin Al-Adabul Mufrad Allah yana gaggawan karban addu'ar wato iyaye ta alkhairi ko ta shari akan 'ya'yansu. don haka idan uwa ta maka mummunan addu'a ko uba ya maka mummunan addu'a in uwa ta maka mummunan addu'a ko uba ya maka mummunan addu'a in dai an shiga hakkinsu to Allah zai karba sai a kiyaye to shi yasa kuma aka ce su iyayen su daina yin munanan addu'o'i wa 'ya'yansu suna gaya musu maganganu na batanci ko na la'anta ko tsinuwa saboda Allah yana karban addu'arsu to amma ita uwa duk abin da ta yi idan ba akan haƙƙi ba ne akan son zuciya ne sai ta yi wa 'yarta addu'a akan son zuciya ko ta yi wa ɗanta addu'a akan son zuciya bakin addu'ar ba zai ta ci ba saboda Allah ba zai zalunci bawa ba ya ilhaƙinsa zuwa aza zuwa cutarwa alhali wanda ya masa addu'an ba akan haƙƙi ya masa ba da haka idan mahaifiyarka ta maka addu'a ko ta maka baki ta gaya maka wani abu wanda yake na son zuciya ba tare da kai kai laifi ba to abin bai zai kama ka ba insha Allah wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa su bi ne a wajen mijin su suna gida ɗaya shine yace zai ƙara aure amma ita amarya zai mare mata gidanta daban shine suka ce ba su yadda ba gaskiya sai ya fara raba musu gida su da suke a matsayin matan shi shine ya ce a'a wai kuma yana da hali suka ce shine ya ce wai sai ya fara yin auren sannan daga baya ga yadda zai yi da su shine suke tambaya menene hukuncin haka to abin da yake a shari'a duk namiji da ya tara mace ɗaya biyu wajibinsa ne musu adalci dole ne wannan ba alfarma bane ba duk wanda yake son zaman lafiya ya gama da duniya lafiya ya gama da Allah lafiya to ya yi adalci tsakanin matansa adalcin nan kuma wurare da yawa adalci a wajen makwancinsu wurin zamansu abincinsu suturarsu mu'amalar da zai yi da su ya adalci wannan shine wajibin da ake bin maza su yi akan iyalansu a lokacin da mai gidanku ya aure kuna zaune a gida kuna matsayi sai zo zai auri wata amarya ita kuma zai bata babban gida ita kaɗai bai adalci ba kamata ya yi kuɗin yalwata muku ita ma ɗin kuma yalwata mata za ta shigo wannan shi ne da haka ra'ayinku abinda ku gaya masa daidai kuka yi ba kuma kuskure kuka ba kuma kun gaya masa abinda zai kubutar da shi ne daga hannun Allah to amma tunda ya ce ku yi haƙuri in ya yi auren zai duba yadda zai yi da ku to ba sai ku yi haƙurin sai ku masa haƙurin ku kuma a cikin aure ai akwai akwai daga kafa ai akwai kyautatawa akwai mutunta tunda bai ce ba zan yi ba wasu ma cewa suke ba zan yi ba ta abin da za ku yi ku in za ku zauna ku zauna ku zauna za ka shawara ta gare ku tunda har ya ce a bari ya yi auren kuma kun tabbatar yana da hali ya ce kuma in yi auren zai ga yadda zai yi da ku to sai ku bari a yi aure ku yi masa fatan alheri da shi da amaryarsa ku je ku gaishe ta ta zo ta gaishe ku sannan ku ce to mai gida alƙawarin mu ma muna so wannan arzikin da Allah ya maka a yalwata mana mu ma kowace mu a bata gidanta saboda mu ci moriyar arzikin naka ba ya ka mutu mu ci gadon ka ba eh insha Allah dan haka ku yi masa biyayya ku yi hakuri ku bi shi ku dan ba shi lokaci ku gani kuma ko da yayi auren bai canja muku gidan ba ba komai insha Allah ta'ala Allah mai iko ne kuma zai iya samun muku na kwakin ta wani wuri daban ba wannan ba na malam.
Allah saka da alkhairi wannan take cewa shekarar ta sha bakwai da mijinta yaranta uku ta ce ba ta taɓa jin tana son shi ba. Wai saboda dama san da ya tashi neman aurenta ta hanyar magabatanta ya biyo ita kuma tana jin nauyinsu. To, so wai yanzu da aurenta sai Allah ya haɗa ta da wani. wai ta ji tana ƙaunar shi wai yayi har tana kasa yin bacci da cin abinci da shiga damuwa so shi ne take tambaya malam ya bata shawara ya kamata wai wace addu'a za ta yi ta dinga samun sauƙi a zuciyarta na san wannan bawan Allah da take to kafin nan dai gaskiya mun sha faɗa muna maimaita daga cikin illolin auren dole da iyaye auren tilas da suke wa 'ya'yansu suna taimaka wajen sabon Allah a cikin gidajen aure gaskiya duk uban da ya je ya aurar da yarsa a dole dole ta auri wani wadda ba sansa take yi ba to ya shirya abin da yan nan za ta je ta girman masa na zunubi a gidanta ku yi ƙoƙari ku rinka aura wa 'ya'yanku mazajen da suke so masu addini masu tsoron Allah kar ku matsanta musu aure wanda ba sa so yanzu mace shekara bakwai ko sha bakwai shekara goma sha bakwai mace tana tare da mutum da rana ɗaya bata taɓa jin tana son sa ba ai kaga an zalunce ta malam kuma ba rasa manema ta yi ba kawai don saboda ra'ayin iyaye da san sai an hada dangi ko sai an hada wani mai hali to wannan kuskuren iyaye ne su suka ja wannan laifi da wannan tadi da ɗaya kenan ke kuma kina da laifi tunda kika je kina soyayya da wani wanda ba mijinki ba yana waya da ke yana turo miki abin duniya har ma kina kasa bacci saboda shi kin shiga uku kin shiga uku kin shiga uku ina maimaita miki wannan akwai haɗari a cikin rayuwarki ki je kina ƙulla alaƙa da wani ba mijinki ba har ki ce za ki kasa bacci har ma kina kina tunanin ki kashe aurenki ki je ki aure shi neman aure cikin aure kenan kin ba shi dama ya neme ki cikin aure kin ci amanar aurenki kin ci amanar mai gidanki haka abin da zaki a nan shine ki haƙuri in da zai yi ki haƙuri idan ko ba za ki haƙuri ba da wannan zaman saƙon to gwanda ke ƙoƙari a raba auren ya sake ki a iyaye a sanar da su ya sallame ki in ya so ki je ki zawarcin ki in Allah ya kawo wani ko wancan ko wannan ki je ki aure shi ya miki alheri kar ki zauna kina hira da mijin wata ko kuma ki bar mijin kina alaka da wani miji na jiya miki tsoron gamo ki da Allah akan wannan yanayi Allah ya yi miki na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa su hudu ne a wajen mijin su ita ce amarya ko ce gidanta daban kuma ana girki daban to kawai sai ya ce gaskiya yanzu haɗe girki za a yi a waje ɗaya kowace in an yi sai a zuba mata sai a kai to ta yana cutar da ita saboda dama ta kasance mai zaben abinci ba kuma take ci ba to shine ta ce ya yi haƙuri don Allah ita ta dinga yin nata tun da ita ta ma tana da lalurar zaben abinci shine ya ce gaskiya shi bai yadda ba to shine ya ƙi ba ta kuɗin cefa ne ya ɗebe duka kayan abincin ma ta ce masa hakinsa ne fa ya ciyar da ita a matarsa sai ya ce wai Allah ai ba zai tambaye shi ba wai bai hana ta abinci ba tunda za a dinga kawo mata sauran kwanakin da wancan za su dinga kawo mata to shine ta ce gaskiya yanzu ita take ciyar da kanta sau da dama tana da zaɓin abin shine take tambaya yanzu wannan adadin kwanakin da ta ciyar da kanta zai biya ta ne koya abin yake da a warware musu to asali dai asali shine idan namiji ya tara mata in dai da hali inda iko kowa dai ta zama a gidanta ji abin da nace asali inda hali inda iko kowace mace ta zauna a gidanta ya fi sauƙi wajen mu'amalarsa da su kuma ya sauƙaƙa musu kuma sun samu privacy wato kadaici da kuma kwanciyar hankali inda hali kada mutum ya takure matansa ya ya haɗe su wuri guda inda da hali abinci ma kowa ta yi nata ‘ya'yanta da yaranta inda hali wasu suna ci an raba kan iyali ba wani maganar raba kai a ciki gaskiya mu'amalarka da su shine zai raba amma don wata tana kaduna wata tana maiduguri wata tana bauchi wata tana kwara ba komai duk matanka ne kuma yayanka ne ko kuma a kano wata tana unguwar gabar wata tana unguwar yamma wata tana kudu tana arewa duka yayanka ne zaka iya hada zumunci da su in dai akwai hali kada mutum ya takura wa rayuwarsa ka sauƙaƙa wa kanka kowa kai mata gidanta ta ci arziki su ci abincinsu kuma kowa a mata abincinta daban da komai da sauransu wannan shine abin da ya fi dacewa amma za ka yi ne iya daidai gwargwadon abin da za ka yi abu na biyu idan namiji ya wayi gari da yana da hali yanzu bai da hali to zai haɗe matansa mana zai haɗe abincinsu tunda da yana da hali ne yake yi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha shari'a ba ta dora mutum abu sai abin da zai iya yi a da zai iya yi ya raba ku yanzu kuma bai zai iya yi ba ya haɗe ku haka ba laifi ba shi ma yi a nan na tabbatar ba mamaki an samu wasu abubuwa ne na san zuciya ko matsaloli irin naku na mata da baki faɗa ba a cikin tambayar taki da aka raba muku abincin ko ana masa almubazzaranci ko ana cutar da shi ko ana sace masa kayan abinci ko wata tana ɗiba tana kai gidansu ko wata nata abincin yana ƙarewa da wuri akwai matsaloli birjik su ma da suke faruwa yayin da namiji ya raba abincin gidansa saboda matan tsoron Allahnsu daban-daban ne matan tattalinsu daban-daban ne kimtsinsu da kulawarsu daban-daban ne wata matar almubozara ce sosai wata kuma tana da killacewa tana kulawa ba za mu tuhumce shi me yasa ya haɗe abincin gidansa ba dan ba mu san me sababi ba tunda ba mu yi magana da shi ba da haka anan ba laifi yayi ba dan ya haɗe muku abinci da sauransu abu na uku ko na hudu akan gabar shine illar haɗe abincin shi ma akwai cutarwa in an duba wani janibi misali ka haɗe abinci ka ce kowace mace za ta yi girki idan kana da babban iyali a gida gaskiya akwai cutarwa yanzu wanda yake da wancan tana da yaya goma wancan tana da yaya tara wancan yaya sha hudu wancan tana da yaya takwas sai ka ce a haɗe abinci mace ɗaya ta tuka abincin wajen mutum talatin a dare ɗaya ta yi musu da rana ta yi musu na asuba na tafiya makaranta ta zo ta yi musu na dare wani akwai cutarwa waɗanda suke haɗe abinci a gida su ce girki ɗaya za a yi in dai kun tara iyalai da yawa to dole sai dai a samu mai aiki fa saboda mace ɗaya ba za ta iya ba a nan in za ka iya tunawa ko ta mata da ta aiko mana tambaya ta ce wallahi malam shekaruna sun yi shekarun da yanzu ba zan iya girka abincin mutum ashirin talatin ba ta ce malam abinci ne ake da itace katuwar tukunya da muciya ta ce kuma bamu da yan aiki mai ginin nan da gidajenmu daban-daban yanzu ya zo ya haɗe ta ce wallahi malam gadon bayana ba zan iya tuka abincin mutum goma sha biyu ba ma ballantana zuwan tuka abincin mutum talatin ta ce wallahi ba zan iya ba na gaya masa ba zan iya ta ce kai ko iya ‘ya'yana ‘ya'ya goma sha biyar ko ashirin ta ce wallahi ba zan iya tuka musu tuwo ba to kaga yanzu a nan misali mijin da zai zo ko namijin da zai zo ya ce bari ya haɗe abincinsa matansa kowace mata ta zo ta girki kaga ya akwai cutarwa gaskiya ba za ta iya yi ba gaskiya kuma za ta iya shiga ba ni sunan shi zai iya shiga hakinta to shi ma nan lokacin da mutum ya ainihin wato halas lokacin da mutum ya ainihin wato ya haɗe iyalinsa za su yi girki to a duba hakkin mata za ta iya ko ba za ta iya ba idan ba za ta iya ba a nemo mata 'yan aiki dan aiki ɗaya dan aiki biyu kuma duk abinci idan yayi yawa can baya daɗi ba ce mace ta tuka abincin mutum talatin mutum ashirin da biyar har da shi wani ko mai gidan ma abincinsa daban ma ake masa to shi ma gaskiya maza ya kamata ku duba wannan lokacin da za ku haɗe matan ku sai abinci yasa daman shari'a ta yi daidai ta ce don wanda bai da hali kare ƙara aure da bai da iko bai da hali kare ƙara aure duk wanda ya ƙara aure tara mata zai tara yaya zai tara iyali to kaga ku dole ya bude hanyar nema ya je nemo yadda zai kyautata musu to abu na ƙarshe anan shine tambayar ita yar uwa ita mace ce mai zaben abinci to in na fahimce ka mai zaben abinci kamar ba ta da lafiya ne ba kowane abinci take iya ci ba ko kuma in za a yi ce sai abin da ta ga dama dan duk fatawar tambaya ce guda biyu idan tana da rashin lafiya ne da larura ba ta iya cin kowane abinci to bai kamata mijin ne ya lazumta mata ya ce dole sai ta ci abin da kowa yake ci ba abin da nake faɗa shine jama'a duk wanda yake da mata biyu mata uku hudu sai kuma wata tana da laulayi tana da larura ba kowane abinci take iya ci ba to ba daidai ba ne ya tilasta wa matan nan ya ce dole sai ta ci abincin da kowa yake ci a gida ba daidai ba saboda zai kashe ta wata za ta iya mutuwa akan haka wata za ta iya cutuwa akan haka don haka dole ne tun da ka yadda ka aure ta to kuma sai ka me ka yadda ka aure ta to dole ne kuma ka yi kokari ka kula da abincin da ya dace da ita ka ciyar da ita tun da larura ne amma in zaɓi ne na ra'ayi wannan haɗe su ka ce ki haƙuri hajiya ki je ki ci abin da kowa yake ci don haka ya ci bai ciyar da ke ba akwai hakkin ki ne ciyar da ke abin da ya cancanta ki ci saboda ke matarsa ne kina ƙarƙashin aurensa ko da ku ya ba da abinci na general na gama gari a kowa da kowa to ke tunda baki da lafiya kina da uzuri to lalle sai ya ciyar da ke wannan kwanaki da bai ciyar da ke ba ba shi ke ban sara dan Allah zai ciyar da ke amma dai ki ya kai masa ki masa afuwa ki je ku sulhunta ya dinga dan baki dan abin da zaki ciyar da kanki idan bai yi ba ki nemi sana'a ki nemi jari ki dinga dan jalabtawa lokacin da aka yi abincin da kike so ki ci lokacin da aka yi wanda ba ki iya ci ki ba yara ko ki ba almajirai ke ki shike ki dan sarrafa naki naku dabarun na mata kar ki kashe auren ki saboda wannan kuma ki zauna sai in ya kula zai dawo ci gaba da kulawa da ke kuma inda malami ya kusa da ku ki dauke shi ki kai shi wajen malami don ya masa bayanin hakkin Allah akan sa ya kamata ya kula da ke wallahi alam nan
Allah ya saka da alkiran take cewa shawara take so malam ya bata tana da saurayi tana son shi yana son ta amma iyayenta sun kisa ba shi dama ya kawo kuɗin aure wai saboda ba masu kuɗi bane ba dan masu kuɗi bane ta ce amma yana da rufin asiri to shine ita kuma ta kasa haƙura da shi yanzu haka ta ce wai tana da ciki me din tana da ciki kuma shi ya yi mata iyayen ma ba su sani ba budurwa ce kuma budurwa ce ta ce fa idan ba aure suka yi ba ba za su daina wannan abin ba ba za su daina wannan rayuwar ba kai take rubuta wannan ƙwarai kuwa Allah sawai ta ce ga shi abin yana damunta wai kuma tana tsoron haɗuwarta da ubangiji a ba ta tsoro ba ta wannan tufka da ba ta tsoro Na ta yi tana tsoro kai fa kace ta ce ba za ta daina ba eh ai haka ta ko faɗa kuma yanzu ta ce kuma tana jin tsoron gamuwa da Allah to wannan magana dai zamu daɗa komawa laifin iyaye da suke shiga sha'anin soyayyar ƴaƴansu su hana yarinya ta auri wanda take so dole iyaye sai kun yi gyara kun yi taka tsantsan yanzu kun ga wannan iyayenta suka sabbaba mata ta je ta yi zina tana budurwa har ta ɗauki ciki akan saurayin da take so aka hana ta kuma a yanda ta faɗa wallahu shahid wallahu alam cewa kawai dan talaka ne Mm. da ma rufin asiri ba to dan kuma da masu rufin kuɗi ba ne.
asirin sa kawai shi ba dan masu kuɗi bane to yanzu wannan me ya faru yanzu wannan me amfanin sa iyaye me yasa suke irin wannan abu in dai har abin da yarinya nan ta faɗa haka ne me yasa uba da zai haƙura da abin da Allah ya kaddara wa yarsa ba ka haƙuri ka aurar da ita wataƙila kai ma da ka aure mahaifiyarta ba kuɗin bane da kai daga baya ka samu kuɗin ba su da uzuri ba daidai suka yi ba sun shiga hakinki sun cuce ki kai kuma kina nan kan laifin zina dan tabbas sai Allah ya kona ki insha Allah kin ga abin da zai hana Allah ya kona ki mutuwa da haka kuma wannan gatsali ne ba a rubuta wa malami tambaya kar a sake rubuta wannan abu ba a rubuta wa malami tambaya kina zunubi kina ce mana ba za ki daina ba to me kike nufi makami za mu ɗauka mu je mu samu babanki mu ce dole sai ya aura miki shi ko ku ni annabi ne ina ba da fatawa ne dole in na faɗa ubanki su ya bi yanzu kina nuna min kina cikin zinar kina cikin laifin kina cikin sabon baki ma damu ba kina ganin cewar wai ba za ma ku daina ba sai an haɗa ki da shi to a yanzu in za a haɗa ki da shi ma bai zai aure ki ba tunda har ya riga ya miki ciki har ya riga ya gama da ke ai duk yarinyar da ta bari saurayi ya kwanta da ita har ya mata ciki ai zancen ki ya ƙare ai sai dai wata baki ba kuma kin kashe kanki kin cuci kanki na yadda kina da uzuri iyayenki su suka jefa ki akan wannan amma ba lalle bane ba daidai bane ki ci gaba da aikata wannan sabon da haka ki daina yi ki daina yi in kin ji mu ki daina yi kar ki sake daga yau ki rabu da shi ki bulokin ɗansa ki ce ka yi haƙuri iyayena sun hana ni ki je ki ta addu'a Allah ya baki wani wanda ba shi ba wannan tambayar ban ji daɗin ta ba kuma akwai haɗari in dai har lalacewar yaran mu ƴan mata ta kai ga wai dan an hana ki wanda ke so wai ki je kina zina da shi kuma har ki turo wa malami ki ce wai bara ki daina ba fa in dai ba an abin nan ba a to me kike nufi to mu me amfanin ma tambayar mu da kika yi me amfanin wannan tambayar kuma ki ce wai da ƙarshe wai kina tsoron gamuwar ki da Allah ai ai in kin ga Allah ya ya kyale ki to ban sani ba sai dai in kin tuba tobatan da su Allah ya karba amma kika kuskure kika mutu akan wannan zaki daku a hannun mala'iku ba na wasa ba kuma dukan a cikin wuta za a miki kin shiga uku wallahi ki je ki tuba zina har ki ce wai ba za ki daina ba kina da hankali kin san me kike yi? ke kin san shari'a ke kin san dokar Allah gatsalin har ya kai Allah za ki gayawa ba za ki bari ba in dai ba a hada ku ba to za ki musu dole ne iyayen kaddara sun yi laifi kaddara sun bi son zuciya kaddara sun yi kuskure to ki je ki gaya wa baban naki ni ba ni za ki gaya ba je ki gaya mahaifiyarki ni ba ni za ki gaya ba ni iyakacin baki fatawa ne kawai wannan kalmar ta yi muni wallahi haka in dai kana iya bin lambata ka je ka gaya mata ta tuba kada Allah izo ijarrabe ta ya kiya bari a ta auri mutumin kuma injiniya ina jin tsoron wannan yarinyar in yau iyayenta suka yadda ta auri yaron nan ba lallai ya aure ta ba muna da experience past experi- experience cewa duk mutumin da ya lalata yarinya in dai ya lalata budurcinta to ko ta zo ta nemi ya aure ta ba zai yadda ya aure ta ba kin yi kuskure Allah shiryar da ke Allah ya gana miki kuma muna fatan iyayenki abinda suka yi na kuskure ku je ku sulhunta ku gyara amma fa idan ya yadda zai aure ta ta je ta istibra'i iyayenta su yi haƙuri ka gane Eh, ba wai na goyi bayan iyayen ba ne na gane.
na mata faɗa ne akan wannan zinar da ta yi ne ta ce kuma ba za ta daina yi ba Ai mala akwai bangaren tambayar da baka duba ba?
na'am Eh, Akwai ciki yanzu ai.
shi ne bayani kai wannan kwama ta ta waya za a yi da wannan abun ne An riga wannan an yi- gobarar da ne gaba ɗaya kuma akwai wata Akwai ciki ai Ina shi ne ma ina ga shi yasa ma take neman shawarar.
to ko shi yasa ta ce ba za su daina ba tunda ya riga ya mata ciki kam To. Za su daina wannan rayuwar ba akwai ciki ma. Mm, A zubar da cikin ne ko a a'a Ko ni a- ni a- a wai- nan in ba da wai- fatawa a zubar da ciki a nan gurin a'a akwai ciki an yi ciki ma.
to sai ta jira ta haife Iyayen shi ba su ma sani ba wai su har yanzu.
ya ce ta jira ta jira ta gama abun kunyarta in ta haife shi sai ta gaya wa duniya iyayenta ne suka cuce ta suka ki sa aura mata da haka ta je ta yi ciki da shi kawai fatawar da zan bayar ta je ta haife shi idan ta haife shi lafiya sai a je shi kenan sai a daura musu aure ta yi kwambinsin iyayenta Larafa sai.
inda hali a nemo ta Mm, sai ta gaya mana suwa iyayen nata Okay.
sai mun musu magana privately Okay to insha Allah.
Eh, irin wannan dole b- b- matsalar ba za ta warware a nan haka publicly ba gaskiya Eh, insha Allah.
Mm, a nemo ta Eh, a ji a wani gari take sannan a bincika mana su waye iyayen nata in ma ba a nan Kano bane sai mu yi wa ƴan uwa magana a ji a samu iyayen in Allah ya sa da za su ji eh, inna lillahi wa inna ilaihi Allah ya sauki amin.
Allah ya gyara Allah ya saka da alkhairi.
Mm, Wannan take cewa mijinta ne yake shan wani abu idan suka yi kwanciya aure idan maniyinsa ya taɓa ta sai ta ji kamar an zuba mata acid sannan ta yi ta ciwon mara ta yi ta ramewa mm, mhm.
ta roƙe shi ya daina sha amma ya ƙi sai ta kai ƙararsa wajen iyayenta ya rantse musu wai wai baya sha suka yi masa magana dai ya ya- ya ya ƙi dainawa so daga baya dai ta faɗa wa danginsa duk da dai ba tsoronsa take ba so ya dai daina wajen wata biyu baya sha suna kwanciya aure lafiya ƙalau har ta ƙibarta ta dawo ta murmure to yanzu ya dawo da shan wannan abin to shine take cewa tana tunanin gaskiya za ta rabu da shi so da kai je ya ya halaka mata mahaifarta bata san me yake sha ba To shi Allah ta ya ce sauke.
malam da ya bata shawara tunda ta tabbatar yana shaye-shayen ko dai irin maganin nan ne na gargajiya ko maganin bature da yake zuwa ya sha ko wani magani dai nasu ka san matsalar ma sha malla malam kwanaki mun yi magana akan wannan ɗabi'ar mazaje na shaye-shaye mutum kawai a bakin titi a kasuwa kawai sai ya ga mai sai da maganin mai sai da maganin karfin maza Mm.
wallahi wani ma almajiri ne yana rike da shi kawai na magana sai maganin karfin maza ko mutum ya ce kai kawo wannan ɗabi'ar ya kamata alƙalai da hukumomi da sarakuna su yi ƙoƙari su kafa doka akan wannan abun a rinka ladabtar da mazan da suke zuwa suna shan magunguna suna cutar da matan mutane suna cutar da yayan mutane wallahi wallahi ba daidai ba ne mutum ya je ya sha magani na ƙarfin maza da ya fi ƙarfin matarsa da ya fi ƙarfin iya abin da za ta iya yi saboda Allah ya zo yana cutar da ita wallahi haza zulm yanzu kaga wannan yana shan maganin ta ta ciwo ta shiga larura ciwon mara ciwon mahaifa ciwon Garama.
menene garama kuma ya tabbata din maganin da yake sha yake ja mata wannan abun kuma ya ki ya daina kuma da aka yi magana dan dage mata kafa ta dawo idan bai zai daina ba ki kashe auren kar ya zai kashe ki kafin ya kashe ki ki kashe auren kurin ki gaya masa ki gaya wa iyayenki ki ce ki ce kin yi fatawa kin yi tambaya Allah bai ba da izini wani saboda dalilin aure ya je ya- ya hallaka matarsa ba ko ya jefa ki cikin ciwo ba Allah bai bada izini ba annabi bai bada izini ba kuma ba a ce matarka baiwarka ba ce kuma mace ba dabba ba ce ba ko dabba ce ka ɗauke ta kake cutar da ita wallahi sai Allah maka hisabi akan ta ballanta na dan adam dan haka kar ki kuskure ki kyale shi ki ce ya daina kuma ki ɗaurace masa ki ce wallahi sai ka daina yi kuma ki nemi ya sauwaƙe miki in ba zai daina ba ya baki takarda in ya yadda ya daina ku ci gaba da zaman auren ku Allah shiryar da shi Allah ganar da shi Allah kare nam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai idan suka yi mu'amala aure da mijinta da daddare sai bacci ba zai yi wankan janaba ba ko tare duka da suke yi ba za su yi wankan janaba ba in asuba ta yi sai su yi taimama sai su yi sallah sai da safe wajen lokacin da rana ta fito sai su yi wanka lokacin azahar su ci gaba da wankansu kuma akwai ruwa tunda sun saba al'adar ce ta ce wai shekara biyar suna yin wannan abu har yanzu haka ma suna yi to shine take tambaya ya sallar su ya Inna lillahi wa labarin inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kiyaye Allah kiyaye Allah kiyaye idan akan jahilci suka yi sai su yi istighfari daga yau su tuba su gyara yi idan kuma akan ganganci ne to ba su da sallah iya wannan shekarun da suke tunda da gangan ne ku sani ba ku da sallah ba ku da sallah tunda da gangan ne To.
abu na biyu shine ke da kika aiko tambaya daga yau ki gyara kar ki kuskura ki sake a yin sallah da janaba a jikinki da taimako kuma alhali da ruwa ita taimama a shari'a ana yin taimama ne idan babu ruwa ko ana yin taimama ne idan akwai ciwo a jikin mutum ana yin taimama ne idan akwai cutarwa yayin da mutum ya wanka wannan lokaci shi yasa malamai ma suka ce mutumin da yake yana jin tsoron taɓa ruwa to ya nisanci iyalinsa sai ya tanadi abin da zai dumama ruwan to kuna da ruwa kuma a wannan zamani dai akwai hita a'a akwai itace a'a akwai risho a'a akwai gas ga flax ma ga flax da za a samu ruwan zafi a ajiye wannan shakiyanci ne kawai da rena Allah da rena addini shekara biyar kuna wannan abun ba ku taba jin malami ya muku fatawa ba hadari kuke duk ba ku da sallah yawa kin shiga uku shi ma ya shiga uku je ki gaya masa wannan kalma wallahi kun shiga uku ba ku da sallah amma ina kan jahilci ne ba ku sani ba jahilai ne ku to sai ku je ku istighfari kar ku sake maimaita wannan abu idan ku kuna sane kuka ci gaba da ito ki je ki wa mijinki albishir akwai bashin sallah da ake masa da ya mutu in Allah ya sarda haka ke ma kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wani irin abu ne wannan wani irin abu ne wannan wannan wani irin abu ne ko dai wajen boka ya je.
to kuma fa ba mamaki fa ba mamaki wallahi bokan ya bada wani wani lakani Abin ya ce ban gaba ɗaya ka mamaki.
daina wankan janaba to amma ita me yasa ta biye shi kuma ni injiniya wannan tambayar ina gafa kamar sun san ba daidai bane eh ita ta mun tambaya ta curo tab
shin na Allah tambaye ka ta na ce ana buga kwama cala a ƙasar na nan ce yaushe suka fara wai shekara biyar har yanzu ma haka take.
Shekara biyar?
wallahi wai shekara biyar da auren ya Ha, saba ina mata lillahi wa inna ilaihi. wato wato harkar tambayoyin ba abin da ba za ka ji ba a ƙasar nan Ƙwarai kuwa.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle malamai akwai buƙatar su ƙara wazi Allah ya kiyaye na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ya ƙara aure tsawon wata bakwai akwai mahaifiyarsa suna tare akwai kakar kakar shi ma duk suna tare to wai ita uwar gidan idan za ta yi girki ita za ta yi ta ba su duka har amaryar ita kuma ranar girkin amarya wai sai ta yi ita kadai da ita da mijin to ta yi magana ta ce gaskiya ya kamata ita ma wacin ranar girkinta ne ta yi ta ba su Hmm.
shi ne wai ke jin haushinta shi ne take tambaya menene laifinta a haka ya musulunci ya tsara
a tunda magana ta a, girki ne na, na, na abinci ai adalci shine yadda kowa ta wahala kowa ta wahala waɗancan da suka suka yi girki suka dafa wa iyayenka abinci a a matsayin su na matanka ita wanda sai ta zo ta yi tunda ta yadda ta aure ka, kana da iyali kana da yaya sauransu to amma zai iya zamantowa halal idan ku kun yadda zai zama halal in kun kun yadda kun ce tun da yarinya ce ita amarya ce ba za ta iya yi ba wataƙila malam yan shekara sha biyar ne ko sha bakwai ba za ta iya yi ba ne injiniya ba mamaki ka san mutanen na in sun zo yin tambaya suna suna rubutu tambaya inda zai febore din su ne kawai Mm, gaskiya ba mamaki karamar yarinya ce ya je auro kashinta ba zai iya jure ta yi wannan wahalar ba ba mamaki idan haka ne ina neman masa alfarma ku yi masa afuwa ta bude la yukallifu Allahu su biyu nafsan ne illa ba wus'aha su biyu ne su yi masa hakuri su biyu ne idan kuwa kawai tsabar gata ne ya nuna mata to wannan kuma gaskiya su bi shi hanyar da za su yi a daidaita don a samu zaman lafiya abinda malamai suke faɗa shine masu yin aure mata- maza duk abin da zai kawo tashin hankali a gidanka ko halal ne to ka guje shi a samu zaman lafiyan ya fi ai ku gane wannan duk abin da zai kawo rashin jituwa ko tuhuma ko rashin zaman lafiya a gidanka to namiji ya guje shi shin ifa alheri a gare shi wallahi alam amma shi wannan tambayar tana bukata a kula da ita sosai fa Mm.
eh na malam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta mai sakaci ne da ibada sallah karatun qur'ani da azkar idan an masa magana sai ya ce ai shi- shi shi soja ne idan ya mutu yayi shahada kamar ya
soja ne wai shi in ya mutu yayi shahada to kaga kuma kenan- baya sallah a'a ba baya yi ba yana dai da sakaci kamar yadda ta faɗa su karatun qur'ani duk baya yi saboda shi soja ne wai in ya mutu yayi shahada
Ina jin ya ji karatu wani malami ne ya kuskure fahimta wataƙila ya ji wani malami yana zafi yana wuta ya ce ai duk soja ai ai ribaɗi yake sojan wa sojan musulunci sojan Najeriya ne ya yi shahada to shine sojan Najeriya Allah Ai ka ba- kashe musu gwiwa to Eh.
shine tace abin yana damunta don Allah a bata shawara ta A'a hakura ba da ba auren.
magana kashe gwiwa ba agaji wannan ba agaji ba injiniya Eh, Hassan ai mu nan muna magana ne akan addini ko gaskiya yawwa yanzu sojan Najeriya ribaɗin musulunci yake yi Eh, gaskiya ni ma naji wasu malaman da suke biya da irin wannan fatawar ta ji ne shi ya ji gaskiya ya ji karatun tsarin malaman tsarin da yake yake kai tsarin musulunci ne yake Ah, tsarin ina na ba tsarin musulunci bane ba amma dai aikin ne mai kyau aikin alkhairi ne mm, kuma wala Allah kaga Allah ya bashi lada gaskiya amma sojan da aka ce in ya mutu a filin daga zai shiga aljanna sojan da ya je yaƙi na addinin musulunci Mm, ya tsaya ya yi ribaɗi na musulunci ni abin da na sani kenan gaskiya ina fatan kana fahimta amma yanzu mutum ya je sha giya ya ƙi kula da sallah yana sakaci da addini kawai ya saki jiki wai in ya mutu kenan shi tunda shi soja duk soja dan aljanna ne haka yake ne to yanzu wannan daidai ne gaskiya ba ba wata fahimta ce ba ta daidai ba gaskiya Mm, ba ta daidai ba ne yawwa ba ta daidai ba ne ba kuskure ne wannan kuma yanzu ko ko sojan musulunci yake yi idan a zamanin sahabbai yake ko zamanin tab- tabi'ai karewa dai kenan sai ya zo baya kula da sallah yana dalilin cewa shi wai wai wai wai aljanna zai shiga gaskiya akwai wata aljanna da zaka shiga baka sallah wannan ba daidai bane Mm, da haka ni ina ganin shi wannan mutumin ya samu mummunan fahimta ne ka gaya mata a daɗa kiran malamai fa a tambaye su kwarai saboda kar ya je ya halaka gaskiya zai ma ji wannan insha Allah za ta yawwa tura a daɗa masa.
kiran malamai a tambaye su ya tambaye su yanzu a wannan yanayin da yake ciki bai kula da sallah bai kula da azumi baya karatun qur'ani ba askar ba azkar baya komai kawai dan yana sa a a uniform din sojan Najeriya kawai ya ce in ya mutu shi aljanna zai shiga
shahada ma karewa a'a ni ba ni ba zan ba da wannan fatawar ba kuma ni ban fahimci haka ba gaskiya kuskure ne wannan ba daidai bane ai barnarsa wannan sai dai wutar zai shiga wallahi matukar abin da ta faɗa yake wallahi tallahi sai dai in ya Allah ya taimake shi ya gyara dan haka ina ba da shawarar ka sa ta nemo wani malami a kira shi fa a faja masa kunne kar ya kuskure ya mutu a haka wannan tunanin gaskiya yawwa Allah ya ganar da mu ita shawarar da take so malam ya bata wai ta haƙura da auren ta tafi ko ta zauna ta ci gaba da bashi shawara A'a, kar ta kashe auren. Ai yanzu ita ce a ita ce sarkin yakin. Ta yi ta kokarin ni ina ga mummunan fahimta ya samu ne. ma.
wallahi haka ne ni ma Kamar kuma ba da gaskiya na gangan yayi taɓa ba.
jin wani malamin yana faɗa Eh, na taɓa ji da kunne na na ji wani A'a, malamin yana malamai suna bayani injiniya ka fahimta.
Mm, Malamai suna bayani in sun zo bayani akan jihadi, sun zo bayani akan gwamnatin musulunci sukan ce soja soja soja. Ina fatan kana fahimta. ka fahimce ni malamai suna wannan bayani amma lokacin lokacin da ana cewa soja soja ya dauka har da shi yaki kaga ba haka bane ba da haka sai dada zuwa wajen malami malami ya dada tambayansa Allah ya ganar da mu na malam
Allah ya saka da alkhairi wannan take tambaya wai ƙarin gashi attachment na roba haramin ne ko da tsayin wai bai da yawa gaskiya ta ce tana son ƙarin gashi ita mata aure ce to amma ta ji an ce wai haramin ne mijinta mijinta shi ma baya so amma ita gaskiya wai ba da yawa take dan ƙarawa ba shine take cewa ita nata da take sawa kuma na roba ne wai ba na doki ba to abinda shari'a dai ta zo cewa ƙarin gashi zur ne manzo Allah ya ce zur ne malamai masu sharhi suka ce wannan ƙarya ne ƙara ƙarya ne kowace mace ta tsaya akan gashinta da Allah ya mata na ɗaya kenan abu na biyu kuma mata ba da amsa ai duk wata kwalliya idan mijinki baya so ai ba amfani ki duk wata kwalliya idan mijinki baya baya so ai ba amfani ki ba buƙatar ki dan haka ki haƙura ki daina yi um, daurin wannan daurin gashi da mata suke yi na lilo wannan ba laifi wul kenan shine wul eh ko wul ulu ko ko ulu ko lilo dai akwai barira da suke daddaurawa wannan malamai sun ce bai halatta ba saboda baya barin ruwa ya taba gashin daure daure da roba ake yawa da roba ko da menene shine abin da ke faɗa ai idan sun yi wannan ɗaure-ɗauren ai suna jawo zaren ya isa ko isa ko isa ko har ya ƙara tsawo sai su zuba shi a nan ya ɗauka ƙarshen su ne ka fahimta to asali ma yin wannan ɗaure-ɗauren ai bai halatta ba saboda yana hana ruwa ya ratsa kan ba za ta yi wankan da na baba ruwa ya ratsa kan kuma shari'a ta ce sai ruwa ya ratsa ba za ta zo alwala ta yi shafa ruwa ya ratsa kan ba bai halatta ba sai dai in za ta yi shi ta yi shi sama sama sama haka ta yanda me ta yanda akwai inda za ta samu ta shafa ganta kuma idan ta zo yin wankan janaba to ruwan ko wankan haila to ruwan zai iya ratsa jikinta wannan sai dai da wannan amma idan ba haka ba wannan daure dauren da ake bai halatta ba me dalili saboda ruwa baya ratsa kan nan
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai uwa ko uba suna wa ƴaƴansu istihara ne ko wani malami so ita wai ta san dai kamar a islamiyyar su mutum da kansa yake istihara To amma yanzu babanta ya ce mata gaskiya ya sa wani malami sun mata istikara saurayin da za ta aura wai idan ta aure shi za ta sha wahala a gidansa.
Kare wadan Allah.
Shi ne take tambaya shawarar malami.
Ba wani wanda yake wani istikara. Ba wanda yake wani istikara. Istikara annabi ya kowa kowa ya je ya yi da kansa. Shi sa a hadisin ma ya zo ke cewa idan hamma ahadukum bil amri. Idan ɗayan ku yi himmata zai wani lamari faliyarka raka'atain min ghairi farida ya salla raka'a biyu ba na farilla ba kaga cewa ɗayan ku kowa da kowa yayi da kanshi dan haka mutum mace ta yi wa kanta addu'a miji ya wa kansa addu'a na istikhara ba wanda aka ce ka je ka ba wani malami ya je ya je maka sannan abu na biyu shi malamin da aka je aka bashi kuɗi ya istikharan shi wa ya sanar da shi cewa ba alkhairi ya san gaibu ne attala alghaiba am ittakhadha inda arrahmani ahda shin gaibu ya leko yanzu ba da labarin abin da bai faru ba nan da shekaru biyar shida bakwai zai faru wannan ba da'awar ilimin gaibu ba ne yaya wani malami zai je ce wai ya yi istikhara wai ya gano auren nan idan an yi shi wai babu albarka a ciki zaki sha wahala shi ya aka ya sani ashe zai iya bada labarin yaushe zai mutu ashe zai iya ma faɗin labarin abin da zai same shi gobe kenan wannan boka ne ba malami ba ne ki gaya wa iyayenki su daina zuwa wurinsa akwai haɗari sannan kada a yi aiki da abin da ya faɗa boka ne don ya yi da'awar ilimin gaibu ya yi da'awar ƙarya ba haka ba ne ba don haka ki je ki istikara da kanki ki roƙi Allah abin da ya bayyana da gare ki ke aiki da shi kuma shi istikhara ba ba gani ake ba ba ma wanda zai gani to me za ka gani ba abin da gani kawai idan Allah ya sa alheri ne abin zai tabbata idan ba alheri ba ne ba kuma Allah addu'ar da kai alƙarfin addu'ar da kai sai Allah ya kautar da abin shikenan kawai wanda suke zuwa suna ba wa malamai kuɗi malaman bid'a ne duk inda ka ji an kai wa wani kuɗi wai za a yi istikara to malamin bid'a ne sannan duk malamin da ya ce maka wai ka zo zai maka istikara to malamin bid'a ne ba malamin sunna ba ne an kuma tsoratar da ku ku daina zuwa kuna bin malaman bid'a za su ci kuɗin ku ne a banza kuma ba da biyan bukata ba wallahu a'lam na'am Wai akwai tana da wani adadi ne istikarar mutane suna yawan ita istikhara mutum zai iya sau ɗaya sau uku sau bakwai har dai zuwa lokacin da zai samu biyan bukata in mutum sau ɗaya ma ya yi in ya yi sau uku ya yi in ya yi mara sau biyu ma ba laifi sau uku ma ba laifi sau hudu ma ba laifi mutum zai ta yin istikhara ta samu biyan bukata idan kuma ya ɗaya ya jira shi kenan wallahu a'lam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana zaune da mijinta shekara ashirin da ɗaya ba haihuwa kuma shine yake da matsala kuma baya neman magani ta ce kuma ya ƙi ya sake ta ta ce don Allah malam ya masa wa'azi to wa'azin da zan yi masa in yana ji na shine tunda ya tabbata bai da lafiya ba sai je neman magani ba mutum ya zauna da mace matarsa ta aure shekara ashirin da ɗaya bai haihu ba kuma bai damu ba ta tsofar da ita ma ya mai da ita tsohuwa Shekara ashirin da ɗaya.
ta kai talatin da biyar kuma ya ƙi ya sake ta ba mamaki ya aure tana da ashirin ga ashirin da biyar da ashirin da ɗayan ta arba'in da wani abu to kaga wannan ya gama kassare ta to yanzu kam injiniya in ya nemi maganin ma zai farfaɗo kuwa a zai farfaɗo in dai da rabo to ya je ya nemi magani shine shawarar ya je ya nemi magani a ya cutar da ita kuma maza ya kamata fa su gane matan ku fa suna da haƙƙi in mace tana son ta haihu ta aure ka tana da haƙƙi baka bar ta ta haihu tunda tana so amma idan kai baka so sai ka batta ta auri wanda yake son haihuwa ta je ta haihu amma mutum ya dankwafe mace ya murkushe ta ya hana ta neman abin da take so a cikin zamantakewar aure ya mai da ita kamar baiwa wannan ba shari'a ba wannan ba addini ba ko mutum ya zauna da ciwo in kai ka yadda ka zauna da wannan ciwon to ai kuma kana da akwai hakkin wani akan ka ka cutar da shi ba daidai bane da haka aje a sa ya nemi magani hajiya har Allah ya sa ya warke ku dawo ku ci gaba da mu'amalar ku nam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa menene hukuncin tukin mace a musulunci mahaifinta ne ya sai mata mota da za ta yi aure saboda makaranta ta rage wahalar transport mijin shi kuma ya ce wai a'a saboda wai mahaifinsu ya ce sanda yake da ya ce ba kyau mace ta tuka mota to da dai sauransu ta yi ta ba da labari to dangane da yin mace ta tuka mota a- akwai fatoyi da suka gabata a kasashen Saudiya ko kasar Saudiya a shekarun baya sun babbayar da fatawa sun yi fada sosai sun hana mace ta tuka mace eh, ta tuka mota wannan sanannen abu ne suna ba da fatawa bai halatta mace ta tuka mota ba kuma suna da hujjojinsu da dalilansu a wancan lokaci da suka bada da kuma yanayin kasarsu wasu malaman suka ce ba za a ce mace ba za ta tuka mota ba sai dai yanayin ƙasa kowace ƙasa da irin yanayinta idan akwai fitinar da ta tabbatar akwai abin da aka gani na zahiri yana faruwa dangane da tuƙa mace ta tuƙa mota to sai a haramta idan kuma babu to a barta ta tuƙa zance mafi inganci akan mace ta tuƙa mota ko kar ta tuƙa mota ya halatta mace ta tuƙa mota idan ta kiyaye dokokin shari'a ta rufe jikinta ta lullube jikinta kuma babu wani abu na haɗari da zai iya halakar da ita ko ta halakar da wanda take tukawa ya halatta ta tuka motarta in ta kiyaye kuma ta bi doka ta rufe jikinta ka san wasu ɗin malam da sun fara tuka mota jefar da niqabin nan suke da hijabin nan. cire shi suke yi tsiraici suke bayyanawa kuma ado ne ma ake cikin an zo danja sai a sauke gas wannan duka haram ne a nan gurin shawarar da nake so na baki a babanki bai kamata ya sai miki mota ba da izinin mai gidanki ba gaskiya ba daidai ba ne mahaifi ya sai wa yarsa mota ba tare da an yi consan- con- contacting a a mijinta an tuntuɓi mijinta ba in ya yarda ta tuka shi kenan wani ma da kansa yake tuka mata ai da kansa yake koya mata ta koya wannan ba laifi ba ne to amma idan mutum yana da ra'ayin matarsa ba za ta tuka mota ba tunda matarsa ne wataƙila ya san wasu fitintinu nata ko ya san rauninta to bai kamata kuma a zo a yi masa kama karya a gidansa a je a ɗauko mota a kawo mata a ce dole sai ta tuka ba sai a bar mijinta tunda an yarda da shi aka ba shi ita sai a bar shi kuma ya yi mata zaɓin da ya ga ya dace ba tare da ya cutar da ita ba don haka a nan gurin mai gidanki ya fi iyayenki gaskiya mai gidanki ya fi iyayenki gaskiya ku je ku sulhunta a zauna lafiya wallahu alam na ai mana ita da za ta yi auren ne kamar mace ne tana gidan shi tana gidan babanta ana kai ta makaranta Mhm.
so da za ta yi auren ne sai aka sai mata motar saboda ta samu sauki shi kuma ya ce dole sai an dinga hawa a daidai ta sau
to so ni ni fa ina ganin abubuwan nan a fili suke gaskiya Mm, um yana da dalilinsa da ya hana ta ta tuka mota mm, shi kawai dalilinsa wai mahaifinsu sanda yana raye ya hana eh, a a sai mota a wannan ba dalili ba ne yauwa kuma kannansa ma Eh, ba dalili ba ta ce ne kannan nasa ma yanzu sun ci gaba da hawa mota a wannan ba dalili ba ne yauwa kawai babanka ya ce kar a sai mota wai ba ri- ba kyau a'a a'a ba dai- ba daidai ba ne yauwa ni na ɗauka ko yana da wani uzuri ne da yake da shi a kanta ko bai aminta da ita ba Mm, mm.
ko yana gudun fitina ko na kuma a karam kallon a lokacin da za a yi auren nan ha ba an ba ana kai ta makaranta ba Mm.
kuma ya sani Na sani.
sannan kuma kafin a yi auren aka ce motar to me yasa suka bari aka yi auren ba tare da ya aminta da sharaɗin su ba kun ɗauki yarku kun bashi kuma ya ce ga ka'idarsa kuma bayan kun ba da auren kuma yanzu ku rubuta mana tambaya kuna tambaya ya za a yi ai sai a ce a ga sharaɗin mu ka yadda ba ka yadda ba to shikenan ka haƙura amma ni ina ganin wannan malam wata matsala ce mai sauki tunda tana da larurar zuwa makaranta da da- ko haɗawa ma za a yi To.
mace ta hau motar gida ta tuka ta je ta kai kanta ai shefa alheri akan ka je ka dora ta adidi sau tana haduwa da maza To, a ƙwace mata waya ma in ba ta yi sa'a ba.
kwarai kuwa ba abin da ba a yi ce ta haduwa da maza Ƙwacen waya ne a ga makara ga latsin yan adidi sau marasa tsoron Allah gashi nan dai abubuwa da yawa don haka a nan gurin abin da na fahimta a tambayar karo na biyu shine to to gaskiya wannan matar tana da gaskiya ina fata ana fahimta Mm.
don haka hujjar da ya kafa ba dalili bane ba daidai bane ba Allah ganar da mu
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa yana sana'ar printing. Sai wani kamfani ah, suka bashi aiki na buga riga. To amma wai sunan kamfanin na caca ne dai gaskiya betin akwai betin a jiki. Shine yake tambaya ya halatta ya buga musu rigar?
bai halatta ba bai halatta mutum ya je ya yi sana'ar da za a je a aikata haram a saba wa Allah ba bai halatta ba na'am
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana da ƙawaye guda biyu a makaranta dai kamar ita ta haɗa su, ɗaya mata aure ɗaya bazawara. To akwai wata kuma wacce take ta ƙoƙarin haɗa su da maza dai suka ce su fa na aure suke so. To ita yarinyar tana neman mata tana kawalci sun yi sun yi su rabu da ita dai ba su rabu ba. To har ma ji ta rinjayi ɗaya daga ciki ina ga bazawarar hawan wai wanda ba musulmi ba ma ya je ya zina da ita ya bata kuɗi
nan la- dubu ɗari. To Ina- wai za su je wani waje ma gobe ma za su je za a- za a ci gaba.
inna lillahi To to shine abin yake damun. Aka haɗu da waccan shine tana da laifi. Tana- Cin haka tana da laifi tunda tana ta sanadiyarta ita ce ta haɗu ƙawancan.
to um, gaskiya ba za a ce tana da laifi kai tsaye ba tunda ba ba ta da laifi tunda ba ta yi ne da wannan niyyar ba ba ta hada su kawance ne don su yi lalata ba ba ta hada su kawance ne don su je su yi zinace zinace ba inda har ta sani ba ta da ba ta da laifi amma in kuma da gangan ne daman ta san harkar ta kawalci ne ake da tsiya sai ta hada su wannan akwai laifi me ya kamata ta yi ta yi kokari ta ja hankalin ita wannan yarinyar da ake lalata da ita sannan kuma idan da yadda za ta iya raba alaƙar ta raba tsakaninsu shine zai fi wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wanda take cewa wai addu'ar da ake yi wa yara ta uizukum bi kalimatillahi tama shine take cewa wai idan yaran ba duka ne suke gabanta ba wai za a iya cewa uizuhum
eh addu'ar kala biyu shi idan addu'ar da za a yi ne a gabansu a tofa musu wa'izu kum ne da kaful khitab kaful khitab ake cewa kaf din da kaka ga mutum alaika bi haza ka rike wannan kaga kaman gashi nan ne to amma waɗanda ba sa nan tunda ba tofa musu za a yi ba za ta iya musu addu'a Allah ya tsare su da kalmominsa a cikakku amma ba wai a matsayin ta yi musu addu'ar kamar yanzu suna Kaduna ita tana Kano kawai ta ce wa'izuhum bi kalimati la ta ma ta musu addu'ar kwanciya bacci ba sai dai kawai budaddiyar addu'a hurra addu'a wadda take da yanci kawai wannan roƙon Allah ne za ta iya roƙon Allah Allah ya ya yaye musu ko ya kare su amma wanda suke nan za ta iya ce wa'izukum na'am Allah ya saka da alkaron take cewa menene hukuncin auren kisan wuta
bai halatta ba haram ne menene auren kisan wuta shine mace a sake ta kashi sake uku ta je da gangan ta je ta nemi wani mijin a, ta je ta aure shi ta je ta masarcin kirki ya sake ta ta dawo ta aure wannan haram ne da wanda za ta yi ita da wanda mijin zai zuga ta ta je ta har ma ya bata sadaki ko ya bata kudin ba ya bata abu abin na ko da ma shi ya bata sadaki ma ta ba wa mutumin tsabar rashin kirki haramun ne haramun ne haramun ne na mara malam wasu ma in aka yi auren ko ana yin auren sai a yi saki
ta bai yi ba kawai wai sai a yi auren sai ka dole sai ta tare a gidan shi to dole sai ta tare a gidan shi kuma sakin dole ya zamanto da sababi ne na shari'a akwai wani fatawa da aka taba kamo shekaru a baya Eh, shi kan wannan matar ma da yake shakiya ce ta gama shirya abin ana yin auren ranar farko da ya zo ya tare shi, ta zabge shi da mari sai bai sani ba mari ya ji kawo ya ce kai ba da shi aka da abu ba ta ce ya ce kika mare ta ta dura mai ta ce an mare ka dan abu ka zan ka take ni a shi ke suka yi ta faɗa da wala'i a daren ya sake ta ta ce alhamdulillah ba ta bi ta ilaci ta fita wai za ta je su ƙara sabon aure shirya mata akai ai bai zai ba sai ya tare sai sun tare Allah ya sauke wannan tsiya da mutane suke yi da rashin tsoron Allah yanzu abin da suke malam rashin tsoron Allah mutane wallahi ku ji tsoron Allah wallahi ku ji tsoron Allah mutane malam mutum zai zo da gaggawarsa da rashin haƙurinsa da rashin jin tausayinsa da rashin duba matarka ta tara maka yaya kun yi shekaru wai ka zo ka ce wai wai wai ka zo ka- kai ta sakinta saura igiya ɗaya fa saura igiya biyu fa kawai mutum ya zo da kansa ya zo ya sake matarsa bayan ya sake ta wai ya zo yana bin malamai malamai ba yanda za a yi wani ya zo yana mun fatawa ya fitine ni sai da ya ban haushi ma nace kai wa kai ka je ka sake ta nace ba wani abin da zan iya gaya maka sabanin abin da Allah ya gaya maka kawai hatta tanki ha zaujan gaira sai ta auri wani miji sai ta tare ai wata ta zo a gidan an- a- a gaban annabi ta yi mai fatawa tana so ta koma gidan mijinta rifa'a ya ce la'allaki turidina an tarjiya ila ila rifa'a la'alla kina so ki koma gonin tsohon mijinki rifa'a ta ce eh daga yin auren take so za ta koma annabi ya ce la hatta tu- ta zuqi usailatahu wa yazuqa usailataki sai kun tare haka annabi ya faɗa da haka kaga ba daidai bane to yanzu abin da suke yi sai mijin ya sponsorin ya sa a je a nemo wani wawa sai a zo a bashi sadaki a ɗaura aure wani ba gidajen mutum sai a ce ku je ku tare amma fa kaza kaza kaza sai ya sako ta kwana biyu uku sai ya sako ta kuma iyaye saboda rashin tsoron Allah da nifaka suna kallon yarsa ta zo ta yi wannan abu kuma a zuwa sake sabon ɗaurin aure a mai da ita gidan wancan mutumin haram ne na malam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa abokiyar zamanta ce ta yi tafiya bata dawo ba sai mijin ya ce a ɗau kayan abincin ta kasa lalace to wasu har sun fara lalacewa ma so sai ta ce sai ta ɗebi wanda za ta iya amfani da su wanda ba za ta iya amfani da su ba sai ta bayar kyauta shine take tambaya ta yi laifi so da ta ji an ce ba a ɗaukan kayan miji a bayar a ba laifi don ta yi kyautar da babu cutarwa ba laifi ta yi ba ai ba kyauta ce ta yi ta mugunta ko ta keta ba na'am
Allah ya saka da kuma take cewa mijinta ne ya gina mata sabon gida za su tare. Ya sake mata kayan ɗaki har an kai sabon gidan an fara siyan kayan ci- kicin ma ana siya ana ajiyewa. to wani zubin tana ma ɗauka ta yi amfani da su ta wanke sai ta ƙara ajiyewa dai sai fara rashin lafiya ya rasu Mm-mm.
mahaifiyarsa tana da rai shine take tambaya kayan da ya siya wanda take ajiyewar da wan- na ɗakin duk da aka yi sun shiga cikin gado ne
to tunda an riga an an tare ne ba a tare ba Mm. to sun zama na gado a tunda ba a tare ba nasa ne tunda ka ga bai mallaka ba ne na hannunta kuma za ka idan da idan akwai a cikin amfani da shi. bai mallaka mata ba inda ya mallaka mata ya danka mata wannan ya zama nata bai zama gado ba gaskiya amma tunda ba a ba a tare ba ah, yana ta kashe kuɗi na abin nan to kuɗin sa ne ya zama kayan gado ne na kicin ɗin fito da ya ɗan bata a shikenan wannan tunda ya riga mallaka mata ya amfani da shi wannan shikenan na'am Ah, malam, an an shirya ya mata gida amma ya rasu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi Allah ba shi ladan Amin.
mutuwa kenan Allah yana yin abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama lissafin sa daban namu daban Allah kai mana mai kyau Amin.
ya rabbi kai mana mai kyau na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana da miji amma yana jihar su ita tana tawa tana tata tana ji- ji- jihar su ita ma to baya zuwa wajen su har sai su kai shekara uku ko biyar ma tace idan za ta je unguwa ba ta tambayar su sannan wai idan ya zo wajen ta ba ta ba shi hakkin aure shine take tambaya ya ya kuma
ka yi laifi ba baya daidai ba ne kuskure ne ba daidai ba ne haram ne namiji ya shekara uku bai zo gidansa ba in ban da ma rayuwa irin tamu ta mutanenmu ba an taɓa haka shekara uku kana da matarka ko baiwa ne ai ka cuce ta Na akwai zalunci kuma yanzu irin wannan an jima ta tana neman maza kuma a ce ta yi laifi
Hmm.
an cutar da ita shi yasa ta taje take aikata barnan take aikata to wa bitali ita kuma kin yi laifi duk da ya kaurace miki wannan shekaru bai kamata kuma ki hana shi wani hakki nasa na shari'a ba auren ku da yana nan tunda bai rubuta takarda ya sake ki ya sallame ki ba sai dai auren ku yana cike da zalunci yana zaluntar ki ya shiga hakkin ki sai dai in kuma ke ne kika yadda kika sariyar da hakkin ki kika aminta ba tattara kayan ki ki bi shi jihar da yake ki shekara uku bai zo ba kina rubuto min takarda anan ba sai dai ya ganki da faggon ki da jakar ki ba wallahi sai dai ka ji sai sai dai ka ji na sauka ka ji waya gani a tasha zo ka dauke ni Kuma duk zaki zaki da zai ya zo ya dauke ki abin da zaki sai ki rinka masa hauka hauka tukunna zai gane cewa ya cutar da ki duk matar da mijinta ya dau- kaurace mata wannan uban shekarun bai zo ba to ba ya ta nemi izininsa ba ta buga mota kawai ta ganshi a can ya ganta a can kawai nan gaba zai ce ki haƙuri zan rinka zuwa wata ta taɓa rubuto mana tambaya kuma wato abin da ake a ƙasar nan malami yana ban tsoro wallahi tallahi. matan nan malam cewa ta shekara ta ashirin rabanta da mai gidanta tan ƴaƴanta suna ƙanana har sun girma sun gama jami'a na aure ma sun yi shekara ashirin na ce yana duniya ta ce yana duniya kuma muna waya da shi bai zo ba ta ce wallahi na yi iyayi na yaƙi zuwa mana Hmm.
iyayen da zan matsa ya zo sai kashe waya sai can kuma ya bude kuma da iyayenta da komai daga wannan ai zaluncin ya isa shekara ashirin Hmm.
ita baiwar Allah miskini ya ma dubuwa ta ce ta ce malam akwai auren nan koko da inje ne ta kaba akwai ta kaba ne ko mene ko inda shekara na ce hajiya shekara ashirin ta ce to malam ya za a yi ga tarin yaya ya tara mu yaya ya gudu ya tafi ta ce kuma wallahi muna waya da shi maganar ci- abinci da ta ce ya malam wa yake wannan maganar abinci ta ce ai bai san gidan hayan mu ba bai san cin mu ba bai san shan mu ba sai dai kawai ya bugo waya shi ina yansa ya bidiyo kwal da su abu ya ki dawowa kwata kwata Alai shari'ar musulunci kuna da aiki a gaban ku ba kadan ba malamai kuma masu wa'azi ya kamata a rinka wa'azi akan wannan abu a rinka hudubobin juma'a malamai a rinka tuno da larurorin iyalan nan fa mushkilolin nan da ake yi, zaluncin da ake a cikin harkar auratayya fa ba zai lissafu ba jama'a cutar fa ta yi yawa barnar fa ta isa ƙazantar fa ta isa ni dai wallahi wannan tambayoyin da ake ta mana da da amsoshin nan nake ba ni dai yana ban tsoro abin da mutanen ƙasar nan ake aikatawa akan harkar zamantakewa wallahi malam mutane kamar ba su da addini kai wallahu alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ne suka samu sabani da abokiyar zamanta har ya ce su tafi gida shine ya kwaso mata yara guda biyar na waccan din ya kawo ta rike su ita kuma ta ce ba za ta rike ba tunda ai mama tana raye ta ce so da uwar yaran ba ta da kirki wai ta ce so ta ce wai lokacin da zai aure ta ai bai gaya mata za ta rike masa yara idan an samu saɓani ba shine yake ta fushi wai dole sai ta riƙe wai shine ta ce a addinance tana da hakkin ta riƙe masa 'ya'yan nan ko ba ta da hakki akwai addini akwai hakki mana ki riƙe masa tunda 'ya'yansa ne ai inda za ki kula da rayuwarsa 'ya'yansa ai part ne na rayuwarsa kuma yanzu ke a hankalce zai yi ne a baki fatawa yanzu kina gidansa kina ci kina sha ga 'ya'yansa nan aure ya mutu a ce kar ki rike masa yaya ba lallai ne ma ya mutu ba cewa ya ta tafi gida waccan to to ba ma auren ne ya mutu ba to a rashin kirkin abokiyar zamanki ɗabi'ar ta bai da kyau wannan abu daban amma 'ya'ya na mijinki ne tunda kina son mijinki sai ki manta da uwar ki yi wa mijinki hidima kuma mijinki bai yi laifi ba da ya ce ki rike masa yaya tunda ya kora ta gida ko wani abu tunda ba ma sakin ta kai kaddara ma ya sake ta kika san me yasa ya sake ta dole ya fushi inda ya zo guri na ma zan daɗa zuga shi eh dole ya fushi saboda ba a san larurar da ya sa wacce ta tafi gida ba ki haɗa masa zafi guda biyu ga matarsa ba ta gida kuma 'ya'ya an kawo kuma ki ce ba za ki rike ba ba ki da gaskiya ba daidai kika yi ba ki nuna masa kina ƙaunar ƴaƴansa ki nuna masa kina son sa kuma akwai uzurin da zai zo ba sai an yi sharadi kafin a yi aure ba gaskiya yanzu ya san wannan abin zai faru ne ya san gaibu da za ki ce ai da za ku yi aure ba ku yi sharadi ba to idan ba ki riƙe masa ƴaƴansa ba zai riƙe masa ƴaƴa kuma yanzu da zai ƙara aure sai ki rubuta man takarda kuma ki ce mai gidanki zai ƙara aure ba ku da gaskiya kuma wani lokacin wallahi ki gyara halinki ki riƙe masa ƴaƴa ki taimaka masa sai dai kuma in yana da wasu ɗabi'u da halaye a yi masa magana ya gyara wallahu alam nam in dai za ki iya malam in dai za ta iya yawa dan kar kuma watakila tana da nata tarin shirgin watakila ba za ta iya bane ko ya fi karfin ta ne in za ki iya sai kin yi idan ba za ki iya ba kuma ki ba shi uzuri nam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa don Allah malam ya ja hankali akan iyaye akan akan kuɗin aure in an kawo yarsu kuɗin aure ta ce su daina raina kuɗin auren ta ce yanzu ita hakan ya faru da ita an kawo mata kuɗin aure mahaifinta ya raina kuɗin yanzu ta ce shekara biyu kenan ba wanda ya sake zuwa saurayi ya ce yana son ta ta ce menene hukuncin hakan ta ce kuma har yanzu tana son wancan saurayin nata yanzu ya ma riga ya zo ya yi aure to um, shi ne dai irin abin da muka faɗa ɗazu wadda ce tambaya iyayenta sun isu ba ta dama ta yi aure saboda mijin da yake neman ta talaka ne wannan ba daidai ba ne ba laifi dai uba ya nema wa yarsa mai rufin asiri saboda wani lokacin gaskiya injiniya su ma 'yan matan da kake gani soyayya he ta rufe musu ido su je su ɗauko wanda ba zai iya rike su ba ka auren wa mutum ya kuma ka ciyar masa da ita tana ɗaukan ciki da watan haihuwa ya zo ya tattaro maka ita ya kawo maka ita gida kullum yarka tana buga maka waya abinci ya ƙare ba abin da za a ci wannan abin gaskiya idan kuka ciki bai yadda ya je ba da aurensa da za a zama mai liability ba bai yi laifi ba kuma dole a bi shi nan dole ne duk wanda zai aure ya zama yana da rufin asiri zai iya riƙe yar mutane wurin zama abin da za a ci kuɗin magani kuɗin kuɗin yara da ruwa da ruwa dole ne mutum ya zama zai la yajiduna nikahan hatta yughnihum Allah min fadlihi wanda ba su da hali ba za su iya rike aure ba su kame sai Allah ya wadatar da su to abu na biyu akwai iyayen da su kuma gaskiya buri ne da su na duniya su auren jari suke yi su ba da yarsu ga mai hali mai kuɗi da zai zo ya ta kashe musu kuɗi ta kai su umra ya kai su haji ya sai musu motocin hawa ya caccanza musu gidaje wannan duk ba laifi bane in ka aurar da yarka a zo a maka hidima wannan ba laifi bane kai ma ya kai mata hidima amma ya zama to shine manufar gold din abin da ake so a kai mutum ya ƙi ya bar yarinya ta yi aure lokacin ta ya aure ana ana hankoran mai kuɗi to ai ku gaskiya ba kowace a mace take samun mai kuɗi ya kamata ku sani rabo ne in Allah ya rubuta mata ka samu ne in ba samu ba ku bata wanda Allah ya bata kurin yanzu ita wannan meye ne matsalar ta me damuwar ta ita wannan wannan da ta wannan tambaya an raina kuɗin auren ne.
an rena kuɗin auren to amma Yanzu ya je a kan shi ma.
to amma a ne ya kamata a zama kiyar cikin turawa nawa ya kawo kuɗin auren Ba ta faɗa ba.
ba ta faɗa ba ɗaya kenan to amma dai muna tare da ita ai asalin shi kuɗin auren ma ai ba shari'a ba ne Yawwa.
babu wani maganan kuɗin aure a musulunci wai mutum zai aure yarinya wai sai ya je ya kawo wani kuɗi babu shi kawai al'ada ce da haka akan al'ada kuma bai kamata a ƙi a yi aure ba Yawwa.
ballanta ma a rena shi me kake wani yawo an faɗi abin da kake so kenan A malam abin da za su ga- za su fa gane ka ba A- haka ne mana me yasa sauran baka cewa yawwa a- to ai abin da ya faru Eh.
da a ce ma an bincike ne an tabbatar ba zai iya rike ta ba.
na'am na'am To amma kuɗin aure kawai a ce daga kuɗin aure a raina ma ba karamci malam abin da ba na dole ba.
eh ba gaskiya ne ba Da a ce dole bane ba lefe ne ma.
ko da ma bai bayar ba To.
shi yasa iyaye ya kamata kuma ku zamanto munfatihin budaddu wanda ya zo yin auren in ya ce zai kawo muku abin isani ku karba ai ma bincike ko ya ba ka bane gane.
in ya ce ba zai kawo bai da hali ai masa aure inda zai iya rike matar Mm.
shikenan ko ba ka bane ba amma maganar cewa ai aure a ƙiyin aure saboda ba a kawo kuɗin aure ba wannan ba daidai bane ba a kuskure ne wallahu ta'ala alam na'am
Saka da alkhairi wannan yake cewa yana zaune a garin Riyadh. Oke tana zaune a garin Riyadh eh, tana neman kuɗi sai Allah ya haɗa ta da wani bawan Allah suka fahimci juna ta tambaye shi me aƙidarsa sai ya ce shi musulmi ne. To dai har aka ɗaura aure. To da aka ɗaura auren wai sai yake ta kawo waƙoƙin shi'a yana sawa a gidan. kuma ya ɗauko wa'azozin da ake zagin malamanta ya dinga sakawa shi take jin haka kamar gaskiya ba ma mijinta bane shi take ji ba za ta iya masa biyayya ba ta rasa yadda za ta yi shi ne take so malam ya bata shawara menene ma To gaskiya mace tana da ‘yanci, ah, mun sha faɗa muna maimaita shi zaman aure ba bauta ba ne gaskiya. In na ce bauta a mai da mutum ya ta maltreating ɗinsa a tilas. Mutum ya zo ya taho da wata aƙida mara kyau. Yana da kyau duk macen da za ta yi aure ta auri mijin da ta yarda da aƙidarsa. Kamar yadda shi ma namiji ana faɗa duk wanda zai aure ya auri matar da ya yarda da aƙidarta. tunda kin ga baki yarda da aqidarsa ba aqida ce ta zagin bayin Allah ya dauko kaset saboda tsabar ma ya yarda ana zagin malaman addini yana kunna miki wannan ki zo ki tara yaya da shi yaya akwai hadari ai da haka ki masa wa'azi ya daina yi ki ce ba kya so ki ba aqida ki bane ya yarda ku zauna bai yarda ba ya sallame ki kuna yawwa ya halatta ki nemi ya sake ki idan bai zai bar wannan aqidar ba ki ce ba za ki iya zama karkashin wanda yake zagin sahabbai yake zagin malaman addinin musulunci ba za ki iya zama da shi ba idan kin yi haka baki laifi ba baki laifi ba baki laifi ba Allah shiryar da mu na'am
Allah ya saka da alkai wannan take cewa tana da yara biyu amma ba ta iya jan su a jiki kuma sai ta dinga jin kamar aiki ya mata yawa sai ta dinga jin sai ta dinga jin sai ta yi ta faɗa Ta yi ta- ba ta jan yaran a jiki ta yi ta faɗa abu kaɗan ranta ya ɓaci hayaniya kaɗan sai kanta ya fara ciwo Hmm.
kuma ta ce ba ta da matsala da mijinta sai ta dinga ji wai tana cikin damuwa ta ce kuma wai tana zuwa islamiyya tana karatun qur'ani ba ta jin waƙe-waƙe wai tana ji kamar depression ne zai kama ta shine take neman shawarar malami me za ta yi ta samu mafita gaskiya baki da lafiya akwai alamun aljanu ne dan duk wannan abin da ta faɗa alamu ne na masul jinn Mm.
ɓacin rai ba sababi wancin zuciya kana gudun 'ya'yanka kana gudun mai gidanka kana jin a kasala kana jin wacece irin waɗannan abubuwan alamu ne na shafin aljan kar ta ɓata lokaci ta sa mijinta ya kira malamai da suke da ilimi na roƙiya a neman mata magani da addu'o'i da askar ta je ta yi ta yi idan kana iya magana da ita sai a tura mata da addu'o'i da za ta rinka zuwa tana karantawa sai in tura ma sai ka tura mata da wanda za ta rinka karanta da rinka za ta saurara ta siyo hambata sauda da zaitun da miski a yi karatun ƙur'ani da wani addu'o'in da zan tura a ciki sai ta rinka shafawa kuma ta yawaita karanta suratul baqara kullum gaskiya wannan alama ne na shaidanu sun shafe ta na muje Allah saka da alƙawarin take cewa mace ce ta yi bari amma bai kai kwana ɗari da ashirin ba bai kai wata hudu ba kenan shine take tambaya menene matsayinsa a musulunci
to malamai dai sun ce idan ya tsallaka dai wata uku idan ya tsallaka wata uku to ana bashi kuɗin ana bashi hukuncin kamar na biki ne za ta bashi hukuncin kamar jinin biki idan kuma bai kai haka ba to jini ne na rashin lafiya wallahu alam
Allah ya saka da alkai wannan take cewa menene hukuncin akwai talla da ake haɗawa na kasuwanci amma AI ake haɗa shi AI ne yake magana dai zai tallata muku hajarku shi ne take tambaya menene hukuncin hakan amma AI ai wani bawa ne Allah ya kawo shi sai sai a ta cin moriyar a cin moriyarsa kawai yau AI ba bawa ne Allah ya kawo shi ba zan ce jaki ba ba zan ce waye ba amma dai bawa ne a ci moriyarsa kawai duk lokacin da za a sa AI aiki a sa shi ba wani laifi a shari'a kuma AI zai maka aiki ne bai ci kuɗin ka ba duk wanda zai sa AI aiki ai ya tatse ka ba ya tatse data ka ba ba sai kana da babbar waya da zaka iya neman sa ba shi AI matsalarsa ai sai mai babbar harka yake iya samun sa da haka ba laifi dan ka sa ya maka talla eh na ga yanzu ma abun an ci gaba ma sai a ɗauki hoton mutum kawai a sa masa kawai sai ga ya sa kana ta magana duk da dai na ji magana ta saka mun ba ba wuce bane to sai gaskiya ai bi iya hausa sosai ba gaskiya magana ta ta kabilu ne wallahi kuma malam zan so ya jan hankali akwai wanda suke amfani da shi yanzu haka a TikTok sai su dinga sa su suna maganar batsa mara kyau za ka ji ta ba za ta faɗi ba tunda AI ne kawai hoto mutum ne ba da fuskar shi ba ba wani bane da aka sani to batsa kawai suke yi na gansa a TikTok sai ta batsa sai a faɗi magana ta batsa ta tashin hankali Ina da sakon ai ta likin ana musu comment ana kalla kuma kuma kuma hohon banza ne babu shi a duniya wannan mutum eh babu kawai zane ne Allah ya sawa'i wannan haram ne bai halatta ba a sashe saboda nan kuma a wal isma na munawilihi wanda isa shi wannan batsan ya ta faɗin maganganu ko zage-zagen a laifi yana kansa zunubi yana kansa kuma wannan ya kamata gaskiya a gaya wa malamai su rinka wa'azi da faɗakarwa akai Allah gane da mu Allah ya saka da alkawarin take cewa dan Allah ai, tana neman addu'a mijinta ba shi da lafiya kuma a baya ta shawara ya bar mata ta- tarbiyyar yaron ita kadai saboda idan sun yi ba daidai ba ta ce ya musu magana sai ya ce ai shi ba zai iya ba ba shi da lafiya to dan To, ai- Allah a faɗa mata To, ai, matakan da malam- za ta bi su zama nagari malam yana da uzuri tunda bai da lafiya a kyale shi mana wanda bai da lafiya yanzu ai yana kokarin tunkarar abunan ne ba ni sunan shi lahira yake tunkara zaka gaskiya ba za a matsanta masa ba tunda ba shi da lafiya ba za a tilasta masa ba Ah, ki ta tambayan malamai su gaya miki ki ta tambayan manyan manyan iyaye su taimaka miki wajen sa yayanki su hau hanya su je masallaci sa su makarantar islamiyya ki rinka zama da su kusa ki daina barin suna nesa da ke ki karanta musu abokanai su daina fita yawo Ah, wannan zai taimake ki wajen tsare tarbiyyar su Allah ya ba wa ubansu lafiya ya dawo ya ci gaba da taimaka miki na
Allah ya saka da alkawarin take cewa mijinta ya yi tafiya kusan shekara baya nan ta ce kuma tana cikin buƙatar namiji idan ta masa magana yaushe zai dawo sai ya ce ya kusa dawowa ta ce ko barci ba ta iya yi saboda buƙatarsa to yanzu wai hakan ya sa sai ta kalli blue film take samun nutsuwa tana Mm.
cikin wani hali shine take so malam ya bata shawara to shawara dai ta ta ƙara haƙuri sannan kuma ta ƙara matsa lamba mai gidanta ya dawo ta ƙara haƙuri ta ƙara matsa lamba mai mai gidanta ya dawo shawara ta uku ta gaya wa iyayenta halin da take ciki ko su kira shi ya dawo ko kuma iyayensa su yi masa magana yanzu an ce ta kashe auren ma to zaman zawarci shekara nawa za ta yi ko kuma a tattara ta a ɗauke ta a kai masa ita kawai inda yake ba su kai masa ita su ci masa bashin kuɗin mota kawai su kai masa ita saboda kar ta halaka na malam wadda take cewa tana da yara guda uku da ɗan shekara bakwai da shekara hudu da shekara biyu. To fa. Wai tana tura su masallaci idan an kira sallah amma sai su tsaya wasa. Ba sa zuwa abin yana damanta malam ya bata shawara.
shawara shine ah, shi yaro fa ba za ka iya raba shi da wasa ba yaro inda yana yaro ne to ba za ka iya raba shi da wasa ba shawara ki rinka fita da kanki sai kin kai su har sahu ta shiga masallaci sun shiga sahu kamar yadda imam bukhari tsohuwarsa take raka shi ko imam ahmad mahaifiyarsa take raka shi sai kin raka su har sun shiga masallaci shawara ta biyu ki nemi wani babba ya rinka kula miki da su a masallacin ko kuma wanda dan uwansa ya rinka kula da su amma dai ba za ki yarba yaro da wasa ba gaskiya sannan kuma ki ci gaba da tsawatan musu su daina yin wasan wallahi alam
Allah saka wadda take cewa sun yi aure da mijinta shekara sha biyar tana da yara biyar amma ba a gari ɗaya suke ba. Yana da wata matar a can wai sai wata hudu ma bai zo ba kuma in ta yi magana ta ce tana da buƙatar shi sai ya ce wai kishi ne. to abin yana damunta ta ce yaransa ma bai shaƙu da su ba abinci ma ta ce sai abin da suka gani kuma Allah ya rufa masa asiri ta faɗa wa mahaifinta da nashi don wa'yanci ta yi haƙuri ta riƙe yaran ta ce wallahi kuma tana cutuwa sosai ya za ta su Allah ya yi mata damuwarta Allah ya ba ta mafita amma magana ta Allah su kuma matan suna da matsala mana lokacin da za ta yi auren ba ta san a wani gari yake ba a'a malam shekara sha biyar tsohon Na'am.
aure daga baya ne ya ƙara auren sai sai ya- ya bar mata a can
ban gane ba
ina ga daga baya ya ƙaro auren ai amma dai tambayar ba haka ta nuna ba a haka ta ce shekara sha biyar tana da yara biyar aha to sai ya- yana yin watanni bai zo inda suke ba saboda yana da wata mata a can a hakan ce ne Eh, ai eh, ta aure shi gaskiya.
ta- ai ta san eh gaskiya ta san yana da wata mata a wani wurin kuma yanzu a irin halin rayuwar da ake ciki ma misalin yanzu fa wata fa shekara nawa aka ce baya nan kwarai kuwa shekara uku ita yanzu wannan wata uku ake magana wata wannan.
hudu ba goyon baya nake ba ya kamata ya zo in yana da hali yana da iko a masa magana ya zo amma dai tun da yana sani da yanayin ɗabi'ar aikinsa ita ma sai ta ƙara haƙuri ai yanzu ba mamaki ya buga lissafi in yace zai rinka zuwa duk wata uku ba zai iya ba yanzu musamman yadda kuɗin mai ya yi tsada masu mota ma sun ajiye motocinsu motar haya ga haɗari ga mace-macen da ake accident ya yi yawa ga rashin aminci ga ba security ga shi ka zo ka haɗu da mutane daban-daban damuwoyi duk wanda yake da iyali a wani guri yana zirga-zirga ya je da abun a tausaya masa ne gaskiya amma dai in ka zo a kula da iyalinsa kuma ke zama mai haƙuri gaskiya ki rinka lura da yanayi da ake ciki a matsanta masa ya rinka zuwa din wallahu alam
Allah ya saka da alkiran take cewa kawarta ce mijinta ya sake ta saki uku lokaci ɗaya. To wai bai fi kwana uku da faruwan hakan ba ya nadama ya bada haƙuri. Bayan wata hudu kuma ya sake mata wani sakin guda ɗaya. Sannan ya sake mai da ita shine ake tambaya wai ya zaman da suke halal ne halal ne Ya mana haramta.
saki biyu ne ai saki biyu ne saki ɗaya saki ukun da ya a lokaci guda zance mafi inganci na malamai saki ɗaya ne da ya dawo da ita ya ƙara mata wani sakin kuma ya mata biyu yanzu saura mata igiya ɗaya in ta je ta ci gaba da rashin hankali da sakin ta zance ya ƙare in shi ma ya rashin hankali bai yi haƙuri ba ya sallame ta zance ya ƙare amma dai aure yana nan nam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa dan Allah malam yayi wa maza nasiha akan su gyara zamantakewa auren su da mata ta ce mugun hali da kuntatawa da rashin bawa mace lokaci ya zama ruwan dare a gidajen aure tabbas yanzu wata take faɗa mata wallahi mijinta ya mutu in mijinta ya mutu farin ciki za ta eh yi saboda ta tsane shi Mm-mm.
yaran su biyar amma wai ya addabi rayuwarta da kuntatawa Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. har an kai ga mace tana fatan Allah ya kashe mijinta ta yi murna wallahi mai sunan wata ce ta faɗa subhanallah to shi ko wannan mijin me ya mata kuntatawa dai da Kuntatawa.
rashin ba su lokaci da ba kula wannan gaskiya ne malam maza yanzu da yawa gaskiya ba sa ba matan su lokaci lokacin su yana kan wayoyin su ne gaskiya masu neman mata kuma suna bin matan banza masu harkar neman kuɗi da kasuwa kuma kasuwa su ita ce matarsu wannan gaskiya ne yanzu lokutan da maza suke zama a gida kaɗan ne ba a ba su lokaci sai kaɗan daga cikin mazaje wannan kuma ba daidai ba ne kuma kuskure ne kuma cin amana ne gaskiya matarka tana daki akan ka zo ka zauna a gida ka ji matsalolinta ta ganka ka ganta tana daki ka ajiye mutum a gida kamar ka ɗaure dabba ‘ya'yanka suna da haƙƙi a kanka su zo su ganka ka hira da su ka yi wasa da su ka ci abinci da su ku je masallaci tare su ji cewa suna da uba amma yanzu mutane ba sa wannan abin malam mutum zai wayi gari yana ya ba da wani distance ya ba da space mai tsawo tsakaninsa da ‘ya'yansa malam an wayi gari yau wasu ‘ya'yan ba sa jin ubansu ubansu ne malam an wayi gari yau iyaye suna ƙaurace wa ‘ya'yansu sun ƙaurace wa matansu sun ƙaurace wa ‘ya'yansu don haka yaron shi bai ma damu dan ubansa bai da lafiya wani yaron shi gani dan ubansa ya mutu ma me to damu ma me abana haka yake gani to yau gashi an waye gari matarka tana burin da za ka mutu za ta yi a yi riri ta yi tafi tana murna saboda ka addabe ta da mummunar mu'amala ka ƙaurace mata baka kulawa da ita niyyar da kika yi tunanin da kika yi kuskure ne ko tunanin da kawai ta yi kuskure na burin Allah kashe mijinta wannan ba daidai bane amma dai ayi addu'a Allah ya sa ya gyara mata tunda dai da haka ne da sai ta rabu da shi tunda ko tana tare da shi har yanzu ko dan albarkacin ya'yansa biyar din ai sai a dan daga masa kafa kada ai masa addu'a Allah ya kashe shi na'am Allah ya saka da alkhairi wannan yake cuta a musulunci halatta ajiya gawa musulmi ba a jana'iza ba sannan idan an tashi a yi ta bukukuwa kamar yadda ake a wasu addinan?
A shari'a abinda ake so abinda sunna ta tabbatar kamar yadda a Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala ya kawo a cikin Ahkamul Jana'iz daga cikin abinda malamai suka faɗa shine ana so manzo Allah ya ce a gaggauta binne mumini yace idan alkhairi ne to alheri za ku kaita in kuma sharri ne fa sharrun tad'unahu arjaqabikum sharri ne kuke sauke shi daga kafada ku kuma za ku kai shi idan gawa musulma ce mumina ce ta alheri to ku maza ku kai ta alherin ta kabarinta zaman gawa a cikin kabari abin ne shi shine yafi masa alheri da zaman sa a falon sa da zaman sa a cikin mutuwari da zaman sa a gida idan kuma sharri ne wannan gawan zuwan sa can to ku dan me za ku ajiye gawa wacce take sharri ne a cikin ku sai ku dauke ta ku kai ta can ta je ta karanta da halinta haka annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam to amma idan akwai larura malam ad-daruratu tubihul mahdurat ana iya samun larura wataƙila akwai wani bincike da ake yi akan gawar akwai wani implication ana so a gane waye kashe shi ko da me aka kashe shi a larurori da na rayuwa da za su iya ginda yawa ya sa a hana a je abin ne shi in akwai wani uzuri karɓaɓɓe wani uzuri karɓaɓɓe wannan ba laifi a jinkirta shi a sa shi a cikin kankara a jira amma kawai a cewa yana jiran wani yana ƙasa kaza ne ya zo ya mai sallah kuna da garantin wani ya zo masa sallan Allah zai yafe mai ne saboda zuwan wani a akwai babban ɗansa yana Kanada kuma bukin ɗinsa sai bayan kwana biyar ya zo sai ajiye ga wannan duk bai halatta ba ba a zuwa ajiye ga ana jiran wani wai dan ya zo wai ya samu sallanta a akwai wata babbar 'yarsa tana aiki ne a kamaru kuma yanzu ba a samu dama ba kaza kaza ba ta da kuɗin jirgi sai mota za ta ajiye gawa ba abin ne ta wannan duk bai halatta ba haramun ne an saba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai gaggawa da mutum ya mutu kurin akai shi aje akai shi gidansa la ilaha illallah Allah ya mana afuwar sana'an malam wannan take cewa tana buƙatar addu'an malam an saka bikinta sai da lokaci yayi wai sai kakar ya wanda za ta aura din sai ta ce wai sai dai auren dangi kuma yaron baya so
to wannan dai yana cikin shishigi da wasu kakannin da iyayen suke wanda Allah bai ba su wannan damar ba kawai dai sun shiga sun karba a dole yanzu saboda Allah kaka tana da wani yancin da kaka kaka ta hana aure wai sai sai dai ai na dangi to ita ita
akwai son haɗa zumunci tsofaffi ba daidai bane ba yaro a bashi a wurin matar da yake so malam gaskiya idan ta dangin ba ta kwarai ba dole ne sai an dauki dangi a haraka in mutum ta ce mutum ta a'a to ai wannan magana budurwa kai kuma injiniya ba karba za a yi ba ya ma za ta ce yana so ai ba za ta ce yana so ba ai kawai dai kaka tana da matsayin tana da kimanta amma tana da ba ta da matsayin da za ta hana yaro ai ya aure ya aure matar da yake so ba ta da wannan hakkin kuma baya so kuma kuma sai a tilasta masa kaka ta sa ai auren dole gaskiya kuma lokacin aure ya kara an sa lokaci iyaye sun yarda ta hana ta je tsoron Allah ka je ka same ta kai kai mata wa'azi ka ce mata baka so Allah ya mana afuwarsa Allah ya Na'am.
saka da aka mai tambaya ta ƙarshe take cewa sun samu saɓani da mai gidanta so sai ce ya sake ta so sai ta tafi gida to daga baya wai sai ya ce mata tana ɗakinta to shine take tambaya ya hukuncin auren nasu ya sake ta na farko da ya ce ya sake ta ta saku tabbas igiyar aure guda ɗaya ta ɓalle a cikin guda uku da ya ce mata tana ɗakin ta yanzu yana nufin ya dawo da ita za ka sai ta dawo tana matsayin matarsa amma fa ta sani igiya ɗaya ta ɓalle Allahu ita kuma ya ta'ala.
ba ta so ta koma to wannan kuma sai ta gaya wa iyayenta Mm.
sai su je wajen alkali sai a gaya masa uzurori da hujjoji cewa ba ta so ta koma alkali ya nemi mata hakkin sai bincika Eh, in akwai zalunci akwai cuta sai a hana aura sannan a ko a can ja masa kunne a ce ya gyara a san da ya gaya mata in ta gama idda daga baya ne ya gaya mata in ta gama idda sai da ta gama idda ya ce tana ɗakin ta a banza ka san me ma'ana a banza eh ba amfani ba za ta dawo ba ita ba matarsa bane tunda ta riga ta gama idda okay yana da yanci ne ya ce ya mai da matarsa bayan ya sake ta kafin ta gama idda mm.
amma duk mutumin da ya kuskura ya bari sai da matarsa ta gama idda ko ta yi wata ukun nan shikenan ya ce wai ya dawo da ita bata dawo ba sai dai bi layin zawarawa kurin ya je shiga layi ya ce shi ma ba zauri ne ya zo nema kurin in ta so shi ta koma in bata so shi ba a ɗaga shi sama a buga shi wani ya kada shi wai to yanzu mahaifinta ne ya ce ta koma ta tattara kaya ta tafi to idan har a karamakan lawo idan har bata gama idda ba ita matan mijinta ce wata eh wata ɗaya yanzu wata shida ma already da yin abin A'a, to ai ba za a ce ta koma sai an sake sabon ɗaurin aure.
inda ta gama idda a san da Kwarai ya kuwa.
ce mata ta koma Kwarai kuwa a san da ya ce tana ɗakin ta in ta riga ta gama idda so Bata koma ba.
bata koma ba ba ta koma ba sai dai a ce da shi ya zo ya sake neman aure sabo, ya yi kayan aure idan mai yin ne ya zo ya ba da sadaki in fa ta yadda. Idan ba ta yadda ba sai ta gaya ubanta ta ce baba ba na son sa a matsayin miji a neman mun wani miji shikenan.
Mm.
Wallahu alam.
To Allah ya saka da alkhairi masu sauraro duka-duka a nan muka zo ƙarshen wannan shiri sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya kai mu, muna godiya da wanda ga wanda suka ɗauki wannan shiri kai tsaye akwai Salis Muhammad Nasir Taraba akwai Lukman Bello Noela akwai Musa Abubakar Kumu sannan muna godiya ga Mala Abdullahi wanda yake editin wannan tambayoyi da kuma Malama Hafsat wacce take ɗebo tambayoyi na group Malam zai rufe mana da ada akwai masu turo addu'o'i marasa lafiya da masu neman haihuwa da masu neman miji duka waɗanda suka aiko mana da addu'o'i a wannan shafi na muna musu addu'a da masu kallon mu live su ma.
waɗanda suke kallon mu muna tare da suke ta haƙuri da mu cikin wannan dare Allah ka biya wa kowa buƙatarsa ya Amin.
Allah ka biya mana buƙatunmu Amin.
Allah ka sani muna da buƙatu ka biya mana Amin.
ubangiji Allah ka yassare mana duk abin da kunci duk wahala Allah ka taƙaita mana duk alheri Allah ka ba mu kai mana arzikin lafiya da zamu bauta maka mu ci mu sha kuma ka inganta mana rayuwa Allah ka raba mu da kuncin rayuwa Allah ka raba mu da matsin rayuwa Allah ka ba mu ikon aiki da addininka Allah ka sanya Qur'ani ya cece mu ya ubangiji ka sanya sunnan manzon Allah ita ce a bar rayuwar mu Allah ka hada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawmul qiyamati ya ubangiji idan ka mana nisan kwana ka samu rayuwa rayuwa mai daɗi ingantacciya idan ka takaice mana rayuwa Allah ka samu cika da imani iyayen mu ka ji kansu ka sa sun huta ka sa suna gidan aljanna ayyukan alkhairin da muke ya Allah ka kai kabarin iyayenmu ya Allah ka ba mu ƴaƴa na gari da za su yi aiki na gari su zamanto alheri ga al'umma albarka ga al'umma marasa lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya Allah duk wanda yake da uzuri na ciwo da cuta Allah ka yaye masa Allah ka ba mu lafiyar da za mu bauta maka ka ba mu lafiyar da za mu yi da'awa ka ba mu lafiyar da za mu yi aikin alkhairi Allah ka ba mu lafiyar da za mu taimaki mutane ya ubangiji ka ba mu lafiyar da za mu kula da iyalanmu ka ba mu lafiya da za mu kula da rayuwarmu Allah ka jarrabe mu da ciwuka da larurori ya Allah idan ka jarrabe mu ka samu fi karfin ciwuka ka samu abin da zamu biya magani ka ba mu sauki in mun sha magani Allah kai mana arziki da wamamme kai mana arziki na halal ka raba mu da talauci ka raba mu da kunci ya Allah ka raba mu da matsi Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa Allah ka raba mu da mautul fuji'a mutuwa ba a kimtsa ba Allah ka raba mu da ita wanda suka riga mu gidan gaskiya ya ubangiji ka sa su je a sa'a ka karbi bakuncin su cikin alkhairi kuma muna roƙon Allah tabaraka ta'ala yi musu afuwa ya mana afuwa muna amfani da wannan dama muna roƙon ƴan uwanmu da Allah ya musu rasuwa a wannan sati akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa masu ƙoƙari da taimakon addini kuma masu karsashi shine dan uwa injiniya Baba Yusuf a nan garin Kano anguwar NNDC Quarters mutumin kirki ne injiniya Baba Yusuf mai addini kuma mai taimakon addini kuma mai kishin addini kuma dan boko wanda ya bawa addinin Allah hidima muna fatan Allah ya gafarta masa muna fatan Allah ya gafarta masa akwai wani ah, shi ma ah, Major Tudu tsohon limamin barikin ah, Bukavu a nan Kano a shekarun baya limami ne a halin sunna ya ba da gudunmuwa a gidan soja bayan ya fito daga gidan sojan ma ya ba da gudunmuwa shi aka yi ta da'awa da karantarwa kuma liman ne a wani masallacinmu na almasjidu taqawa a tudun yola a layin barista Allah ya masa rasuwa shi ma shekaran jiya Allah ya kai masa akwai wani shi ma malami daga cikin malamai masu da'awa daga jihar Bauchi da Allah Ubangiji shi ma ya masa rasuwa muna fatan Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa duka wanda suka riga mu gidan gaskiya muna neman Allah ya yafe musu ya gafarta musu ya Allah kai mana jinkiri mai kyau kai mana albarka kai mana alheri Allah cututtukan da suke jikin mu Allah ka kashe tasirin su karka bari su hana mu bauta maka ya Ubangiji ka samu cika da imani ka sa aljanna makomar mu ka biya bukatun mu kasan mu Najeriya Allah ka ba mu lafiya zaman lafiya halin da muke ciki a wannan kasa na kunci da rashin tsaro da rashin kwanciyar hankali ya ubangiji ka takaita mana masu yin wannan ta'addanci da barna Allah ka shirya da su ya Allah idan ba masu shiryuwa bane Allah ka mana maganin su Allah ka kare mu daga sharrin su da tsiyar su Allah ka ba mu shugabanni na gari masu tsoron Allah Allah ka mana zabi na kwarai a wannan ƙasa zabin ka ya Allah shine zabi ba zabin ba Allah kuma ka nuna mana alkhairi ka raba mu da sharri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh